bayan gama kawai kan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da ba ma sauraron mu muna tare da babban shehi na Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa warewa ko da yake ya min wani wayo yanzu haka ya san yanzu dab da abin ba zan iya tashi ba kowa shi yasa wa damuwa zan ɗauki wannan wayo a jama'a ma sauraron mu mun shi za mu shiga karatu wanda Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa yake mana kowane sati da muke samun ilimayya ba ilimi ba ilimayya a cikin wannan karatu da yake mana ma karatu mai take wai rudanin Shak Nasiruddin Albani kashi na takwas kenan da zamu shiga imana 8 kenan da zamu shiga amma kan haka jama'a za mu je mu sha zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam na minti ɗaya mu sake dawowa insha Allah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu muna tare da babban shayinmu shayina aminina masoyina Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa muna tare da shi akan topic mai take na rudanin Sheikh Nasir Din Albani na takwakin da zamu shiga wanda Sheikh yake kawo mana ilmayya abinda Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ya sa kullum ko da yake nake wannan ta'aliki saboda wani ba lalle bane ya samu farkon ya bi farkon karatun da muka yi wala Allah yanzu ne shi ne shi ya samu Sheikh Nasir Sunna a kasar Najeriya ya ɗauko mana wannan topic saboda topic ne mai kyau sosai wanda wai mutane da yawa aka shagala ga ganin wasu ma da karatun sanga su san cewa a ashe shi Sheikh Nasir bin Albani ba sahabi bane ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane domin da yawa suna ganin cewa a wani sahabi ne wasu muna ganin a wani tabi'i ne wasu muna ganin a Sheikh Nasir bin Albani da an ji sunansa shi ana ganin wannan yayi wani shekara bimana bimana a 800 years 700 years baya To, abin da ya sa wai haka saboda a bayan baya ma an samu Buhari, an samu Muslim, waɗanda suka tsaya suka jajirce suka tsaya ma'addi haddisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu gindi zama a yau a cikin zamaninmu nan da muke amfani da shi bayan mu ma za a yi amfani da shi. To, amma ya zo ya kai lokaci a yanzu mutane ba su ganin su da kima su da suka ajiye wannan hadisai suka je suka nemo waɗannan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam iya aikin da suka zo suka yi duniya kenan kuma suka bar duniya amma aikin su she kaga ana ɗauka ana baiwa albani shine wanda ke iya sahaha hadisan su kuma ya do'afa akan abinda suke iya su kawo su ga sun gwada daraja na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka ga wai albani na iya da'afa shi yana cewa wannan da'ifi ne abinda su suka sa'a suke ganin cewa kamar a'a inda su suka samu hadisin sofisin da alwala da wanka da irin salkace kansu da suka karbo irin wa'annan hadisi amma albani na iya shan nasiruddin albani na iya da'afa shi a wannan da'ifi ne kuma mutane su bi akan wannan akan waɗanda su suka karbo wa'annan hadisai sun eh, sun shiga sun sahaha wannan hadisi su ce wai wannan ma muttafaqu alai bi ma'ana wannan hadisi hadisi ne mai kyau to amma yau shi Sheikh Malam Nasir bin a Najeri ba inda ya taba cewa Sheikh Nasir bin Albani bai da karatu bai karatu bai taba cewa haka ba innama wai yana nufin cewa kamar a'a hadisi ilimin hadisi ana bai ana mm, eh, barwa malamin hadisi akwai irin eh, sunan shi nan ah, qualification da mutum malami yake iya kai a ce masa wannan malamin fikihi ne wannan malamin hadisi ne sa'annan kuma akwai wasu hadisai kaga yau mu zamanin mu nan da muka shiga waɗanda suka yi wahala suka janyo wanda suka suka nemo waɗannan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin ana iya jayayya da su sai a ce musu a ai wannan sahih buhari ne sai a ce maka wani da buhari da je karbo wannan hadisi ya nemo wannan hadisi sai ka ji wani malami na ce maka a wannan hadisi sahihin buhari ne sai ka ji wani na ce maka ai wannan hadisi Sheikh Nasir bin Albani ya da'afa shi a'a kai ana ce maka sahih buhari ne wanda ya je karbo hadisin kai kuma wanda ya ce maka a wannan hadisi buhari ya to shi a tsaya kan ah, tunda albani ya da'afa shi to shi a tsaya kan albani ya da'afa shi to kaga wai inda yake shigo mana da mushkila kenan jama'a cikin karatuttukan da Sheikh Mal Nasir Ado Musa yayi kenan ta baya pre- previously to wannan shine nake summarize muku yanzu a ba a baki na ba a bakinsa kuma ba cewa ya zo ya magana ne na kansa eh, da kai kadi a'a saboda wannan zance da Malam Nasir Ado Musa yake yi ya shirya da shi wai yayi bahasi ne kuma ba bahasin yau ba ko kuma ba bahasin jiya ba a'a ya zauna eh, sunan shi nan kwana da kwanaki wata da watanni ya yi irin waɗannan bahasi sannan ya zo ya zauna. Inda za ka gane cewa ya yi bahasi a kan wannan, saboda wannan zance ba yau aka fara ba. Saboda wannan an zauna muƙabala a haka, kuma bai sa ya janye abin da yake faɗa ba. Inna ma yana karo muna wasu ababa ne ma da ba mu sani ba, wasu lu'ulu'an ababan da ba mu ji ba, ba mu sani ba, amma yana karo muna ci a cikin waɗannan karatuttuka. Kuma fa wai ba ya ce yana magana karatu zalla ne wuce ba koyaushe karatu muna bude layi kuma cikin maganganunsa duka yana cewa wai duk bai ce wai duk bai ce wasu ba wai duk wanda ya shirya yake ganin cewa maganan da shi yake faɗa akan Sheikh Nasir Din Albani karatun da shi Sheikh Malam Nasir yake yi wanda ya ce a'a ba haka bane ko kuma wanda ya doubting ya zo ya baka dama ka zo kai challenging ɗinsa ko kuma a'a ka zo ku zauna kai da shi ya ka gwada masa ka ba ka zo ka ce na challenge ka a abin da ke fara karya ne ba haka bane ba irin wannan ba ka zo ka zauna ka kira maganar ka a'a ka kawo littafi kaman kan da yake kawo littafi ka kawo reference kaman kan da shi ke kawo reference ka ce a'a malam nasar abin da ka faɗa kan malam nasir addini albani wurin iyayensa ko kuma a'a ma'aikinsa ba sufi bane abin da ka karanta ba haka bane ka kawo ka zo ka challenge shi amma ba ka zo ka ce a'a ai ka ce babansa sufi ne, amma da aka duba ba sufi ba, aka duba na ka duba. Ka kawo littafin da ya karanta, ka zo ka nuna masa, ka ce masa a abin da ya faɗa ya karanta nan, wala Allah ba haka bane, kuma a fasarar ba haka bane. Wai his open minded ya bude, ya baiwa kowa, ya bude hankalinsa ya baiwa kowa, kowa ne ne, ya zo a yi zama a kan haka. Shi yasa jama'a ku bar mu ah, tsaya a nan mu ji zance a bakin malaminmu. Assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته شك
alaikum salam da farko muna mika gaisuwa a bayan bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah as-sadiq al-wa'd al-amin nabiyina muhammadin ashraf khalqillahi ajma'in وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل جاء الحق وذهك الباطل إن الباطل كان ذهوكا آه إن أوابرك مدكسا تعديدي وأن اللوكتشي duk wanda suke tare da mu daga wanda yake nan kurkusa da mu a nan Afirka daga wanda suke nesa da mu kamar shi jagoran shirin wato sarki zaki da sauran yan uwa da dama wanda suke bibiyan mu daga nesa muna mika gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da jinjina mashi shugaban shirin wa rasulun aminun alal haƙiƙa yau idan ubangiji mai kowa mai komai ya kaddara za mu ci gaba da karatunmu na wato rudani wanda ya aka shigar da shi a fannin ilimin hadisi ta hanyar الشيخ ناصر الدين الألباني ابن الشيخ محمد نوح النجاتي الأرناؤوطي a yau shi ne karatunmu na takwas da izinin Ubangiji maɗaukacin sarki, wanda mun shiga kan aƙidu na shi Sheikh Nasir Dinar Albani, ta yanda muka zo da aƙidun da da kansa ya dinga kawowa a nan, kuma a can ya zo ya rushe su ko a ce ya karyata su. Wanda har muka gama karatu ‘yan uwa da dama sun ji, mun buɗe littattafai, mun karanta daga bakinsa, amma ƙarshenta shi da kansa a nan. zai tafi aqidan asha'ira a can kuma sai koma ya tafi aqidan mujassima a can kuma sai koma ya tafi aqidan jahamiyawa wannan karatu duk wanda ya bibiye mu mun karanto shi a karatun mu na bakwai tare da littattafai da shafuffuka da satarat dukkan muka zo da su muka karanta larabcin gwargwadon fahimtar mu wanda har zuwa gobe kamar yadda shi sarki zake bayani abin da yasa muke cewa kowa yana da ikon ya nuna mana abin da yake ba daidai ba ba muna faɗin haka bane domin wai muna jin ƙarfin kirjinmu ya kai a'a muna yin haka ne domin gaskiya muke nema shi ko mai neman gaskiya bai ware cewa wani ne zai nuna min gaskiya kamar yadda kullum muke karanta baitin nan unzur li haqqil qawli la min qa'ili wal haqqu maqbulun walau min jahili ka duba zatin gaskiyan ba wai waye ya faɗi gaskiyan ba kuma gaskiya ana samunta ko da a bakin jahili ne in dai manzon Allah sallam zai yi umarni a ɗauki gaskiya a bakin shaidan to ashe mu ma abin da da mu duba wanda ya zo da magana da mu duba ba za mu dubi waye ne ya faɗa ba menene ya faɗa a ɗan takaitaccen karatun da muka yi kowa ya ji irin mawkifin albani da irin hauma haumar da ya samar a fannin akida wanda wannan fannin akidan mun gaya muku cewa fanni ne wanda tafi kowane fanni girma fanni ne wanda da ita ake bautan Allah fanni ne wanda da ita ne ake kawo ubangiji a cikin tunani ko cikin hankali amma a wannan fanni ya zamto shi Sheikh Nasiruddin Albani ya zamto ya gina akan rubabben tubali ta inda ya zamto ba shi da mawkifi ɗaya kai tsaye wanda idan ka rike wannan zaka gane wannan Allah ne a nan zai kawo shi kaza ne can ya warware shi kaza ne wanda a takaice duba ga abin da yake nazara shazara kaɗan idan mun duba baya kaɗan za ku ga cewa lallai albani ya tabbatar da cewa ubangiji maɗaukacin sarki yana tashi daga sama ya sauko ƙasa kamar yadda mun faɗa a cikin littafin nan a gurguje silsilatul ahadith sahiha mujallaji na shida shafi na casa'in da shida da tara kai mabuga na farko wanda maktabatul ma'arif suka buga wannan littafi ya faɗa a cikin wannan shafi da muka karanto da wannan matba'a da yake magana akan ubangiji madaukakin sarki yake cewa fa nuzuluhu nuzulun haqiqiyyun saukowan Allah sauka ce ta haƙiƙanin sauka anan idan an ce nuzul haqiqi shine wato nuzul haqiqi نعم بسم الله بسم الله
نعم فنزوله نزول حقيقي da aka ce nuzul haqiqi ma'ana ubangiji madaukakin sarki yana saukowa sauka da ma'anar sauka da hakika kowa ya san menene ma'anar sauka a hakikance dukkanin kalma in loga in ka ce sauka shine abu ya sauko daga ƙasa ya zo sama daga sama ma'ana ya tashi daga nan zuwa ba majazigi ba. Sannan ya ƙara gaba
Assalamu alaikum.
Ubangiji maɗaukakin sarki yakan ma Ubangiji maɗaukakin sarki.
Yanzu ya tsaya, yanzu na ya yi daidai.
yanda ni dai in na matsa daga nan na je can to yadda duk da cewa duk da cewa yakan kau- tauye maganar da cewa yaliku bi jalalihi a wasu wajajen ko yaliku bi azamatihi to amma idan ka ce hakikiyan duyi ko ma yaya ne wannan hakikiyan din da mutum ya tuka shi a wajen to ta tabbatar da cewa motsi ne ta yanda za a tashi daga nan zuwa wannan wajen wannan kamar yadda ka a cikin larabcinsa kenan sannan ya sake nunawa ai ishara ga koma ga littafin da za a samu wannan tajsimi misali wa tajid tafsila hadha al-ijmali wa tahqiq al-qawl fihi fi kutubi shaykh al-islam ibn taymiyyah yace da a samu wannan maganganun ni na kawo shi ne a dunkule amma a bayyane a warware za ku ga wannan maganan a takuda a takura a ɗaya ta ina yace in kun koma littattafan babban malamin nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani za ku gani altafansa daban-daban musamman majmu'atul fatawa yace faraji masalan mujalladi na biyar shafi na 464 zuwa shafi na 478 in ji shi yace wa kad awrada al hadisu ala sawabi fiha lallai Sheikh Ibn Taymiyyah ya kawo hadisai da kuma bayani wanda yake kan daidai akan wannan maganan wastadalla bihi ala nuzulihi ta'ala bi zatihi ya tabbatar da dalili cewa Allah yana saukowa daga sama zuwa ƙasa bi zatihi da zatinsa wannan wata sabuwar bid'a na ƙara cewa bi zatihi Allah yana saukowa daga sama zuwa ƙasa da zatinsa in ji shi a shi ya ta'arafata da la'asari ko yammaci na na arafa wannan abin da yake a nan wannan shine akidarsa ta farko akan bayanin ubangiji amma lokacin da shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya fara buɗe littattafai ya ƙara duba da wasu hadisan da yayi iyayen da zai babu yanda ake shiraunata sai ya ƙara so ya canza harakarsa zuwa ga wani fahimta shi ne zamu je yana faɗin cewa lallai ubangiji la yusafu bil harakati fala yajuzu an nasifahu bil harakati wal intiqal yace haramun ne mutum ya ce Allah yana iya tashi daga wani waje ya zo wani waje ko kuma ka ce Allah yana girgiza wanda kuma a can ya nuna girgizan ya nuna harakan ya nuna dunuwi hakiki ya yi nuna duzuli hakiki a nan kuma sai ga ci nan kuma ya ruguje wannan fahimtar to a nan wanne ne za a yi imani da shi za mu yi imani da wancan ne wanda ya tabbatar a littattafan ibn taymiya cewa Allah yana taharruki yana motsawa yana kaza da kaza wanda bai yadda ba ma ba jahili ne ko ko wannan fahimtar sa ne za mu yadda mu cewa bai halatta a gaya wa Allah ba kamar yadda shagunan mu suke kai na ash'ariyawa wanda kuma bayan da za ka yi ka haɗa guda biyu su tafi wanne ne daidai wanne ne ɗaya na gaskiya akan zatin ubangiji ake magana ba ma hadisan manzon Allah ba tukunna ana magana akan gane Allah kansa wannan ke nuna cewa wato wannan shine abin da muke faɗi rudani mafi girma da ya shuka a cikin akidunsa sannan da ya gaba ya sake duk koma kan littafin sa Mausu Asul Albani wanda mun faɗi ɗaya daga cikin almajiransa wanda ya tara wannan littafi Sadi ibn Muhammad Salim wanda markazun Nu'man lil buhus wa dirasat suka buga wannan littafi suka bazza shi wanda matba'an farko mujalladi na shida shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai to da ya sake yin gaba a mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da shida sai ga shi yana magana akan cewa fa inna Allah ta'ala qibala wajhihi hadisin nan na manzo Allah sallama wanda muke karantawa fa inna Allah ta'ala qibala wajhihi kar ɗayan ku ya tofa yawo idan yana sallah a gaban mai sallah manzo Allah ya ce Allah yana gaban ka ne yana gaban fuskar mutum yana gaban wato yadda mutum ke fuskanta to anan da albani ya zo sai ya sake cewa ai wasu hadisai sun zo da wasu ma'anoni daban-daban anan sai yake maganar cewa lallai Allah madaukakin sarki da ya je can gaba lallai Allah madaukakin sarki fa innahu ta'ala ma azalika wasi'un Allah nan fa yana da fadi mai yalwaci ne muhitun bil alami ya fi karfin ka tara shi a wani waje a ya kewaye dukkanin halitta kullihi gabaki daya Allah ya kewaye komi in ji albani ya kewaye komi wa kad akhbara annahu haythu ma tawajjaha al-abdu fa innahu mustaqbal wajhi
Na, bismillah Sheikh, bismillah.
na'am Eh.
fa kad akhbara yace ai manzon Allah bada labari ko kuma Allah ya bada labari kamar yadda Allah ta yake cewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah to yake bayani ke cewa wa kad akhbara annahu haythu ma tawajjaha al-abdu ai Allah da kansa ya bada labari duk yanda mutum ya kalla to nan zatin Allah yake alwajhu anan zatin Allah zatin nan da kuma yake cewa tana so kuwa ta shigo duniya yau kuma ga albani yana cewa zatin nan ba abin sai a nan wanne ɗaya mutum zai ɗauka za ka cire kaifiya ba shi da haddi kamar yadda yanzu a nan ya tabbatar da cewa ubangiji ba shi da haddi hasali ma da yani bal haza shi a duniya ta kewaye mu a cikin nan duniya yayi ga ubangiji wanda shine halittacce ai wanda shine mahalicci ba zai kewaye dukkanin komai daga cikin abin da ya halitta ba to anan daga bayanin da zamu sake dauka anan shine sai muka ce idan mun koma wajen manya manyan malamai musamman malaman wahabiyya za mu iya bari mu ce wani hukunci za ku bayar ma shi wato albani Allah kara masa yadda abun mamaki astaghfirullah wa shi albani Allah ya ji kanshi abun mamaki shine albani a irin wannan maganganun da yanda ya nuna cewa ubangiji madaukakin sarki ba shi da haddi na yi iya bincike al'imamu zahabi ɗaya daga cikin almajiran da ya yi tawaye mashi ibn taymiyyah taharrani a cikin risalatu zaglil ilm shine ya gamsar da shi a wasu fahimta na sanin ubangiji ta yanda shi dama ya nuna san bai yadda da jassama ubangiji a mai da Allah jiki ba da wasu sufofi wanda aka wato sa Ubangiji maɗaukacin sarki a cikinsu.
Assalamu alaikum, Shek, wurin ka akwai ya kasa min. Aha, eh, bismillah.
Wa ana kallo na?
Eh ana ana kallon ka. Ko wurin ka akwai matsala ne?
Eh tuma ko mu ci gaba da karatu, mu ci gaba da karatu tunda kuna gani na.
A muna gari da sosai.
Na'am. To shi yake cewa in ji Albani. Ai Albani ya tasirantu da dalilai musamman na risala na zagalul ilm ilm wanda shi wato al-Imam Zahabi ya aike wa Ibn Taymiyyah al-Harrani da kuma yanda yi bore akan a jingina ma Ubangiji jiki, ko a nuna Ubangiji takurarre ne a wani waje, domin a littafin Ibn Taymiyyah al-Harrani ya yi maganganu Ibn Taymiyyah a cikin muwafaqatu sahihil manqul li sarihil ma'qul ya faɗa yana cewa a cikin wannan littafi wanda mun faɗa yana hamishi ne na minhajus sunna wanda yayi raddi ma ɗaya daga cikin wato a a a a 'yan shi'a to ibn taymiya sai yake faɗi yana cewa fa hadha kulluhu wa ma ashbahu shawahidun wa dalail ala al wannan dukkanin abin da muka karanto na dalilai din nan shawahid dalilai ne wa dalail da dalilai shaidu da dalilai sun tabbatar ala al Allah yana da iyaka wa man lam ya'tarif bihi faqad kafar duk wanda bai tabbatar Allah yana da iyaka ba kafiri ne in ji albani wai Allah yana da in ji ibn taymiya in ji ibn taymiya in ji ibn taymiya duk wai Allah yana da wanda bai iyaka yadda Allah yana da iyaka
Mm.
ba aka fi cewa ayoyin alqur'ani anan albani bai imani da wannan ba nan yana nuna cewa a fahimta ibn taymiya da nassin bakinsa ya kafirta albani da nassin bakinsa in ko kace ba haka ba to ya dami da wannan maganan da albani ke tabbatar da cewa shi san bai yadda Allah na da wani gefe da za a ce ya taru ba a'a ya ce wasi'un muhitun bil alami kullihi ya kewaye dukkanin halittar dukkanin halittarsa shi ko yusuf ya ce a'a ba a ce wani wasi'un muhitun a abinda za a tabbatar kawai shine wannan wa fa hadha kulluhu wa ma ashba'ahu shawahidun wa dalailun ala al-haddi wani na tabbatar da cewa ubangiji ya da iyaka wa man lam ya'tarif duk wanda bai tabbatar da wannan ba wa man lam ya'tarif bihi duk wanda bai tabbatar da Allah na da iyaka ba faqad kafara bi tanzilillahi wa jahada ayatillahi ya kafircewa alqur'ani ya kafircewa ayoyin Allah duk wanda bai tabbatar da wannan ba wannan nafsi ne tarihi daga ibnu taymiyyah al-harrani yana kafirtar da wannan kuma shi al-imam az-zahabi Allah kara masa yadda ya tabbatar a cikin siru alamin nubala mujalladi na goma sha shida shafi na tasa'in da bakwai yana mai cewa wa ta'ala Allahu an yuhadda Allah ya fi karfin ka ce masa wai yana da iyaka al-Imam Zahabi kenan wanda Albani ya tattare su da shi ɗaya daga cikin almajiran Ibn wanda ya ce shi san bai yadda a gaya ma Allah wannan kalmar ba to shine shi Albani ya bi kafarsa kaga anan idan muka ɗauki wannan fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anan to ya nuna cewa a itikadin albani a itikadinsa ba da bakina ba ba da bakinku ba a itikadin ibn taymiyyah al-harrani wannan fahimta itikadin albani yana kan kafirci anan wanda suke kawo mana kalamai da cewa wani dan bid'a ne wani dan kaza ne da mu zo mu zakulo musu mu nuna musu dan bid'a daga bakin shekul islam ibn taymiyyah al-harrani ake yana da kyau in uwa su hakuri idan ana karatu kalmar ka ce kawai kai abin da
jama'a ku hakuri na ga network ne gun a shafa ake iko da shi ne ka zo da dalili kuma shi yasa dalili za mu karba kuma za mu amfani an kara maka Allah ya hakuri networking ka ya kawo mishkila ba mu ji maganan ka da kyau ba cewa in ana karatu wurin san mutum goma sha wanda sun zo su iya amma sun yi shiru da ya haƙu da mun haƙura
assalamu alaikum
mun ga yin bari shafi mun karanta baki wa alaikum salam
shai networking ka ya kawo mishkila ba mu ji zancen da kai baya ba da cewa in an wasu zo in ana karatu to wurin networking ka ya kawo mishkila ba mu ji ba
to yanzu ana ji na eh yanzu ana jin ka
na'am eh
bari in sake hawa
to jama'a mu yi hakuri har Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa ya sake hawa ya so mu ji karatun da to ku yi hakuri
ونمشي على نهج الأمين سوية لا إله إلا الله لا إله إلا الله نتابعه فالكل جد متأبع لا إله
to bismillah Sheikh wurin ka kamar ka sa mi a eh yanzu yayi na'am na bismillah automatic mute yake shiga saboda in ka sa ah, yabo eh eh eh eh.
automatic ne na'am abin da nake cewa ya daga cikin abin da ya sa muka ba da kofa ana iya samu ana iya samu ɗalibin ilimi mai neman gaskiya mai jajircewa a kanta ya zo ya ƙare mu da abin da su wa'inda suke da'awan daktanci ko wani abu sun gaza kawo mana saboda son zuciya ko kuma saboda shi Allah ya haskawa ba musu ba wannan ya sa muka ce ba za mu yi zaɓe sai wani sai wani ba wanda zai kawo mana gaskiya duk wanda ya zo mana da abin da yake wato gaskiya ne za mu karɓa wannan amma abu ɗaya ne ba mu yadda ba coge domin mun ga da katira sama da daktawa da daktawa ne kusan mutum sha bakwai wanda muka kirga sun hau mimbari a matsayin wakiltan annabi sun je da niyyar su kare albani da ƙarya wanda da an haƙura da kalaman da shi Sheikh Jafar yayi da kalaman da shi Sheikh Ahmad Gumi yayi da mun tabbatar da wannan gaskiya da tuntuni mun wuce wannan wajen wanda Sheikh Jafar mun danna muryar sa karatun mu ya tabbatar da abin da muka faɗa cewa fa shi albani kwata kwata kalmar malamin hadisi ba shi da wannan fannin mun danna muryar sa yace iya juhud ne fardi yanda na faɗan ne yake cewa albani kokarin kansa yayi ya shiga library kawai ya zama malamin wanda mu kuma mun bibi littattafai mun tabbatar da cewa ba ma zallan kokarin kai bane jarida ce maganar ma da Sheikh Jafar ya faɗa ya rage shi ma duk da ya ayyana amma jarida ce Albani ya faɗa da bakinsa kuma ya tabbatar da wannan sannan mun ji labari kamar yadda shi Sheikh Ahmad Gumi yake tabbatar da cewa hafta babansa sun yi sa'in sa saboda ya gane bai gane fannin hadisi ba to amma wannan ba lallai mu ɗauko wannan maganar Sheikh Ahmad Gumi ba tunda shi ma astaghfirullah alazim malami ne amma ba a san sa a fannin ilimin hadisi ba ba a san sa a fannin hadisi ba ba a san sa kuma a fanni na wasu ulum wanda aka tabbatar da shi a duniya ba amma shi ma ya faɗi wannan babu wani ɗa da ya tashi ya ce abin da ya rashin kunya ne ba wanda ya tashi ya ce abin da ya ba daidai bane sannan albani ya warware imam bukhari albani ya warware imam muslim albani ya warware al imam malik ya warware al imam bukhari al imam muslim al imam tirmidhi al imam darqutni al imam hakim al imam ibn abi daud al imam darqutni manya-manyan malaman hadisi na duniya ga baki ɗaya babu wanda bai bi su ba da irin fahimtarsa kuma ya warware su ba tare da ka'idodi na malaman hadisi ba ba tare da wasu dalilai na malaman hadisi ko kuma dalilai na gaskiya wanda suka bayyana ba hasali malamai sun bibiya wannan tanakudat ta irin tashi da kuma wani abin da ya ganza wanda bai kai su Imam Bukhari fahimta ba amma ya zo ya warware su kowaye idan ya sai ce yayi kokari babu wanda zai nuna cewa wannan abin da yayi kuskure ne ma'ana shi ana so a bashi makamin isma muko babu wani abin da muka zo muka faɗa wanda yake namu ne muke warware shi ta kankin kanmu har yau littattafan da muke karantawa ba mu fita a littattafan da ya zama na almajiransa ba mafiya yawancin abin da muka zo da shi in banda wasu waje kaɗan littattafan malaman almajiransa muke ɗaukowa sai na malamansa wanda shi yasa wanda muke cewa to a ji daga bakin manyan malamai musamman daga su wahabiyya abin da suke faɗi akan shi Sheikh Nasiruddin Albani Ibn Taymiyyah al-Harrani idan ka ɗauko maganarsa ya ce duk wanda mallam ya atar bihi faqad kafara bi tanzilillahi subhanahu wataala duk wanda bai tabbatar da Allah yana da haddi ba kace Allah yana da gefen dama da gefen hagu akwai wani waje kenan fegi nan ma fegi sama fegi kasa fegi albaniya kore a kawo Allah sama ko kasa ko gefe ko gefe shi ko yasa yace duk wanda ya ka ya tafi da wannan fahimtar to ya kafirce wa ayoyin alqur'ani ya kafirce wa wannan wato dalilai wanda suke sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan idan muka ce zamu dauka wani hukunci zamu yi dan uwa ne saurara kai ne za ka yi hukunci mu ba ma hukunci da kafirta kowa in ma ka ce ibnu taymiya kuskure yi in ma ka ce albani kuskure ya yi in ma ka ce sun yi daidai wannan ya rage fahimtar ka amma mu iya abin da muke mu karanto amma a itikadi yanzu albani ba kafiri bane amma shi daga abin da ibn taniya ke faɗi Allah ya taimake mu daga cikin abin da zamu je gaba shine abin da zamu je gaba albani wannan magana akan ta yake domin maganan shi da ya kawo wannan magana na wato al-Imam zahabi da ya rushe ibn taymiya wanda shi kuma taymiya ya ce akan cewa duk wanda ya rushe wannan maganar kafiri a cikin littafin sannan da muka faɗa muwafaqatu sahihil manqul li sarihil ma'qul sannan idan muka sake gaba za mu gani maganar nan ta girma ibn taymiya al-harrani ya tafi akan Allah subhanahu wa ta'ala yana girgiza yana jijjiga wannan aqida ce ta salafiyya na ibn taymiya akan cewa Allah yana jijjiga Allah yana motsi ubangiji madaukakin sarki yana irin wa'annan abubuwa Allah ya tsare mu wannan maganganu kamar yadda muka faɗa shine ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin sa kamar yadda mun kawo wannan wajen karkarkar amma ibn taymiya abin da ya tafi cewa duk wanda bai kan wannan maganan ibn taymiya ya tabbatar da cewa ya shiga cikin halaka kuma albani yana cikin wa'annan to abin da muke magana shine anan shin magana ibn taymiya za mu hukunta albani da shi kamar yadda mu ake hukunta mu da shi dan ba mu yi imani da wannan maganar ba domin idan abin da mutane ba su sani ba shine kasan Hausa da musulmi babban abin da aka zo aka rikita musulunci a Afirka shine akida babban abin da aka rikita musulunci a Afirka shine akida wane ya sani wane bai sani ba wannan shine babban abin da aka rikita musulunci a Afirka ta yadda aka zo aka ce malamanmu hatta ƙawa'idi ba zan manta ba akwai a malam Ja'far ya yi magana akan ƙawa'idi maganganu masu muni akan tauhidin da ke cikin ƙawa'idi yace ba a ma san waye yake ba kaza da kaza da kaza da yawa kuma haka aka tafi akai ana zagin wanda yace yana da ilimin ƙawa'idi ba shi da tauhidi aka zo aka raba tauhidi aka mai da shi gida uku aka ce akwai uluhiyya akwai rububiyya akwai asma wa sifat aka zo aka kawo maganan zama akan al'arshi aka zo maganganu daban-daban wanda aka ce duk wanda bai imani da wannan ba bautan dodo suke yi a nan mu muna tare da wayanda suka dinga wannan wa'azin hatta a gidan rediyo amma ba wanda ya iya hana su sai da me sun samu dama kuma sun zo da abin da ya shafi fitsara da abin da ya shafi ba fannin ilimi ba da su bar abin da suka ga dama in ma da a ce sun zo da shi a badin fahimta cewa ni na fahimci kaza wannan ba laifi bane zaka iya fahimtar abin da ka fahimta wani bai isa hana ka fahimtar ka ba amma kuma ka zo da cewa duk wanda bai yadda ba kafiri ne duk wanda bai yadda ba dan bid'a ne to za mu ji su wane ne aka tabbatar da cewa fi'in bid'a ne idan mun koma littafin nan wanda shi wato ibn taymiyyah harrani ya faɗa a cikin muwafaqatu sahihil manqul da sarihil maqul mujalladi na biyu shafi na hudu albani a ibn taymiyyah yana faɗi wa immatu sunna wal hadith ala ithbatin nau'aini wa'innan shugabannin sunna da shugabannin hadisi sun takala mazhabahum كحرب القرآن بل سرها هؤلاء بلفظ الحركة ibn tani ya ce dole ne a ce Allah na girgiza albani ce wannan haramun ne a gaya wa Allah shi kuma ce dole a gaya wa Allah wannan maganar dole ne Allah yana girgiza in ji ibn tani al-harrani wa anna zalika huwa mazhabu a'immati sunna yace in dai kai shugaba ne a sunna dole sai ka ce Allah na girgiza albani shi kuma ya ce Allah ba girgiza ibn tani ya ce kuma sharadi ne na ka zamo kan nan hukunci muke kawa daga bakin malaman wahan a jira kyau
bismillah shek na tafi kana da kyau
a jira kyau abinda ibn taymiyyah al-harrani yake faɗi wannan hukuncin za mu yi hukuncin wasi shek nasir din albani ko ko ta tsaya iyakan muni a sha'ira abinda yake cewa yana cewa dukka sun tabbatar sarraha haula bi nabdil haraka duk malaman ahli sunna sun tafi cewa Allah yana girgiza wa anna zalika huwa mazhab a'immati sunnah wal hadith baka ma isa saka a cikin hadisi ba baka isa a saka a cikin shugabannin hadisi ba ko kuma shugabannin sunna ba sai ka tabbatar da wannan min al mutaqaddimin wal mutaakhirin da wanda suka gabata da wanda za su zo nan gaba dukkanin su inji ibn taymiyyah harrani sun tafi akan cewa Allah yana girgiza ne yana girgiza Allah yana haka haka in ji ibn Taymiyyah al-Harrani wanda ya kara gaba yake cewa wa qala Usman ibn Sa'id wa ghayruhu inna al-harakata min lawazim al-hayati ai dole a ce Allah yana girgiza dalili girgiza yana daga cikin abin da yake tabbatar da kai mai raini yace wannan maganan ba maganan sa bane Usman ibn Sa'id ne ya faɗa da wasu fa kullu hayyin mutaharrik duk mai rai dole girgiza waja'alu nafiya hadha min aqwal al-jahmiyya kuma sannan kora wannan mutum ya ce Allah baya girgiza wannan dan aqidarsa ba ahlus sunna bane ba jahmiyi ne shi ba jahmiyi ne shi sannan kuma yace bayan wannan nufati sifati wanda suke kore sifan Allah ma'ana yanzu albani yana cikin mu'attila yana cikin jahmiyawa yana cikin wato yan bid'a kamar yadda yake sarra da kansa yake cewa alladina tafaqa salaf wal a'imma ibn yake cewa salafawa sun yi ittifaki al'ayimma sun yi ittifaki akan cewa duk wanda ya ce Allah bayi motsi bayi girgiza alata dalilihim batacce ne wa tabdi'in dan bid'a ne mu kuma gashi mun samo a albani da kansa yana cewa wannan fadin wa Allah na girgizan yace bai yi ba duk wanda ya ce Allah na girgiza yace aikata haramun a musulunci ya kirkira wa Allah ƙarya shi kuma yana ce duk wanda bai yarda Allah na girgiza ba dan bid'a ne batacce ne ahlus sunna wal jama'a sun haɗu sun tabbatar ma ba ma ahlus sunna bane shi ba jahmiyi ne to yau hukuncin nan da zamu yi zamu tabbatar da wannan hukuncin akan Sheikh Nasiruddin Albani koko zamu tafi akan cewa Ibn Taymiyyah na kan daidai Albani yana kan daidai wane ne zamu dauka ko kuma zaka dauko wancan maganar da Albani ya tafi akan cewa Allah na girgizan ne ka ce to ai ya faɗa anan to in ya faɗa a can to wannan kuma maganan ina aka batta ita menene hukuncinta ita ma daidai ne ko ko ɗaya ne kuskure kuma ana kuskure a wannan itikadi na aqidarsa wanne ne daidai a ciki wanne ne ya tafi da shi yake da nan wanne ne daga baya zai gane cewa kuskure ne ko kuma shi bai gane kuskure bane ya halatta ni ma in sa a raina anan in ce Allah yana zaune al'arki can kuma in ce a Allah yana ko ina sannan idan mutum ya tafi aka ya zama cikakken dan alu sunna wannan tambayoyi ne za su zo ma mutumin da ya gaskata wa'annan maganganun gabaki daya amma amma shehi ina kuri kamar kan da ka gane cikin karatuttukan su bimana ya bambanta su shi ya taba fitowa zai nuna cewa a yanzu na gane kuskure kamar kan da da ya faɗi kaza a kuma same shi kuma ya faɗi wani magana daban kuma a haka shin shi da kansa ya taba fitowa ce a yanzu na gane gaskiya ko dai a ya dai tafi da shi ne kawai da yake rudanin ne yana cikin wannan rudanin da kake nufin wannan wannan abin da mu muka iya bibiya ba mu ga yanda ya tabbatar da cewa abin da yake faɗin nan akwai kuskure ba hasali ko abin da yake akwai shine wannan rudani ne cikakkiyar rudani akan sanin Allah rudani da kuma haka kuma zo kuma faɗi haka sosai rudani ne sosai sosai kuma abin ban tsoro a rudanin wannan rudani ne in ma musulunci in ma kafirci in ma sunna in ma bid'a in ma shirya in ma bata
ya billah na'am na'am
kamar yadda shi ibn taymiya ya tabbatar shi albani da abin da yake faɗa fa yana cewa لا يجوز للمسلم أن يصف ربه إلا بما وصفه هو نفسه في كتابه yace kwata-kwata haramun ne musulmi ya zo ya kirkiro sufa ya gaya wa Allah wanda Allah bai sifanta kansa da shi ba. Wala ya juzu an na sifahu bil harakati, haramun ne mu ce Allah bai halatta ba, bai halatta mu ce Allah yana motsi na girgiza ba, in ji albani. Ibn Taymiyyah shi kuma yace duk wanda bai yarda da wannan maganan ba, ba ma wai ana maganan ahlus sunna ba ya fita a sunna kai ba ma yace ittifaqin salaf salaf in ji Ibn Taymiyyah duk sun yi ittifaqi wal a'imma shugabanni ma duka sun ittifaqi ala tadlilihim fatacce ne shi wa tabdi'ihim suka ce kai dan bid'a ne to yanzu Ibn Taymiyyah anan ya ce an yi ittifaqi shi kuma Albani ya zo yana kan wannan aqida yanzu fa a fahimtansa na Ibn Taymiyyah Harrani Albani dan bid'a ne
Okay, Ibn tunda- Taymiyyah.
tunda, eh, Shi Ibn Taymiyyah ya ce an ittifaki. Yasa ba wani Ibn Ittifaki.
Taymiyyah kaɗai ba. Duk Yawwa.
duk duk duk ƴan eh, bi ma'ana ƴan eh, Salaf.
ƴan salaf gaba ɗaya.
eh Sun kafurta albani kenan.
a yanda ya nuna ɓatacce sun ce ɓatacce ne shi Okay?
a yanda ya nuna ya ce sun ce ya ɓatacce ne ɗan bid'a ne amma wannan a maganar ibn tamiya ne aqidan albani wanda yake kai ya ce ɓatacce ne shi ɗan bid'a ne shi in ji ibn tamiya harrani ya ce shi kuma albani yana cewa duk wanda ya faɗi wannan ya kirga wa Allah ƙarya yana tuhumar ibn tamiya ibn tamiya yana tuhumarsa a nan wanne ne za mu ɗauka daidai wanne ne daidai wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba wannan rudanin ya- mun ru- mun mun ga wannan rudanin mu mu ba mu rudu ba amma mun ga rude wacce anan saboda a san shi ma ya tabbatar da taharruki din ya tabbatar da intikali din ya tabbatar da wa'annan anan kuma ya zo ya kauce musu to abin da za mu je gaba shine daga ciki babban abin da za mu ƙara tabbatarwa maganar da muke ta yi akan ilimin hadisi na cewa lallai Sheikh Nasiruddin Albani a fannin ilimin hadisi fanni ne wanda malamai sun tabbatar da cewa iya abin da za a bar shi a kai su wahabiyawa suna da dama su ce a wajensu albani malamin hadisi ne domin wanda ya fi ka ilimi ba laifi bane dan kai ka ce a wajenka a iyagunka amma matsalar da aka samu shine yanda suka mai da albani allar rantsuwa a fannin ilimin hadisi sai ga shi nan wanda suke mu'asaransa wanda suke abokansa a fannin ilimi sun yi shaida a kansa wanda wannan shaidan za mu ƙara nana ta shaidan da U- Usaimin ya yi masa Usaimin ya yi shaida wa Albani Albani na da rai ba wai bayan ya mutu bane balla ce ya mutu ne yake faɗi na da rai ya faɗi wannan magana lokacin da aka zo yayi Wato bayani wato albani na da rai ya witness maganar da aka faɗi bai kuma ya san da shi ake.
ya- har yana gadon asibiti yana maimaita magana Oho.
har na Wato gadon asibiti abin ya ji har abin ya dame shi ya dame shi albani ma.
sosai haka suka rawaito haka suka rawaito haka suka rawaito Na'am.
daga cikin bayan da yake faɗi bayan ya yi maganganu na yabo a kan shi albani sai yake cewa amma ku almajiransa almajiran albani ne kuma a gabansa ba wai a ɗaki ba a'a an zo ne ya rubuta domin a kai ya a ga me zai faɗa ya ce ku almajiransa ku almajiransa ku sani amma min haisu ta hakikatin ilmiya idan ana maganan hakkake ilimi alhadisiyya na fannin ilimin hadisi fanahika bihi ala tasahulin minhu ahyanan in sanar muku albani yana da mugun sakaci a wasu lokuta fi tarkiyati ba'd al-ahadisi yakan dauki wasu sukan hadisai ila darajatin la tasul ilaiha min at-tahsini hadisin nan kwata kwata ko ka ce hadisi hasani ba su kai ba amma albani zai dauki wannan hadisan aw at-tasi'i ko kuma da ifan hadisai ne ya dauki wannan hadisan ya kai su zuwa ga cewa hadisai ne sahihi wa adami mulahazati ma yakunu shadhal matani kai albani baya duba ma yakunu shadhal matani abinda zai zamto shadhal matani wanda yake shadzi ne matanin da ya zama yayi shuzuzi ta yanda albani yake shine idan ya dauko hadisi haddasa an wane an wane an wane an wane to zai koma ne kamar yadda an sani ba haddan hadisan ne ba zai koma ne ya ɗauko littattafansa na labirari ya duba wani da aka ce haddasana abdullahi waye abdullahi din nan anan a sharhi wa suka ce sai ya duba wannan sai kuma wajen tarajimu me suka ce a kansa sai ya ɗauko idan an ce wannan sika ne sai ya saka sika a nan sai ya sake cewa bari mu je na gaba wani ibnu Hussein waye wannan wani ne Ahmad waye wannan wani ne ibnu Barak waye wannan wani ne idan ya tara sai ya zo ya musu hukunci da molankansa akan wannan in abin da ya jiya bayan ba haka malamai suke yin hukunci ba idan sun zo akwai abubuwa da suke duba cewa wannan nassi na hadisi wannan hadisin kafin ka ce ma wannan hadisi da isi ne ko ko sahihi ne ko ko kaza ne sai ka game hanyoyinsa sannan wannan ruwaya da kake magana wani ruwaya ne amma kawai sai ce wannan hadisin da'ifi ne hadisin kuma sahihi ne saboda ya samu wani kuskure na wani fahimta ko ko ya samu kifewan kai na wasu malamai da wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wanda har sai ta kai ga su da kansu sai da suka yi littafi guda na ka'idodin albani na kansa littafi guda ne muke da shi wanda albani ya ware wannan ka'idodin ne na kansa saboda ba ka'idodin malamai ya bi wajen ya tabbatar da sharuɗa na ilimin hadisi ba da yawa ba ka'idodin malamai ba amma akwai ka'idodin malamai da yake mizajin su da wannan amma da yawa ka'idodin kansa ne wanda shi ya bi kai shi yasa zaka ga tanakudat nasu sun yi mugun yawa shi yasa abokin sa yake faɗi yake cewa ku sani albani yana da asalin gangancin zuwa da hadisi yayi sakaci da ganganci ya zo hadisin nan maudu'i da ifi ne ya dauki hadisin ya ce sahihi ne ya zo kuma ya samu hadisin nan sahihi ne ya mai da hadisin ya ce da ifi ne ya ce wannan albani yana yi in ji abokinsa kuma wannan ya rubuta yana da rai sannan ya ce wani hadisin za ta iya yiwa isnadin hadisin ya inganta amma masanin hadisin ya zama shazi don ya saba da sikat wanda suka rawaito hadisin wanda kuma hadisan su ingantattu ne ko ko ya saba da wani nassi daga cikin nusus wanda yake ka'ida ne na musulunci sai shi kuma ya zo ya duba wannan hadisin kawai duba da wannan kawai sai wannan hadisin kawai ingantacce ne ga baki ɗayansa in ji abokinsa yake faɗi yake cewa ila darata la tusul ila hadin at-tahsin aw tasih wa adami mulahazati ma yakunu shazul matni shazul matni mukhalifan li ahadithin kal jibali sihatan wa mutabaqatan li qadi shari'ati al-amma yace zai iya dauko hadisi wanda yake shazi ne mataninsa shazi ne wanda kuma ya saba da hadisai masu ƙarfin duwatsu ƙarfin dawakai in ji ba wannan abokin sa ke faɗin wannan magana ya ce yayi wannan yayi cikin halin albani wajen inganta hadisi da raunata hadisi to idan muka duba wannan maganar ba mu ne muka faɗi wannan maganar ba wanda ya faɗi wannan maganar malami ne daga cikin malamai na wato wahabiyawa wanda idan mun ƙara gaba abun ya kai sai da ta kai kamar irin su rajihi rajihi sai daga cikin malaman wahabiya ne sai da ya tabbatar da cewa shi sai da shi ma yayi magana mai zafi wanda yake nuna kafirci yake jingira ta ga shi Sheikh Nasiruddin Albani kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na wahabiya wanda wannan mu babu ruwan mu akan wannan magana mu ba mu sai musu eh ba mu sai musu a'a ba amma yanda aka faɗa haka za mu bari yanda aka ce hakan nan za mu ji idan muka sake komawa ɗaya daga manyan malaman su wato At-Tuwaijiri At-Tuwaijiri yana magana akan wane ne albani da ingancinsa na hadisi zai inganta ko ko yaya ne maganan inganta hadisi idan albani yayi wannan littafi al-imam tuwaijiri a hamud at-tuwaijiri wanda yake raddi wa albani akan inganta hadisi da ya raunana hadisi wanda ake ce Allah yana nan a sifa na kaza ma'ana Allah ya zo a wani sifa to shi wannan ɗaya daga cikinsu shi Mahmud Tuwaijiri sai yake raddi daga cikin raddin da yake faɗi a cikin littafin nan na at-tafis fi raddi asas at-taqdis wanda shi Albani yayi maganganu masu muni shi kuma ya rubuta littafi mai suna akidatu ahli al-iman fi khalqi adam ala surati ar-rahman wannan littafin da shi Mahmud Tuwaijiri yayi shi kuma sai Albani yayi littafi wanda a ciki yana yin magana akan wato hadisin nan na wanda Ibn Taymiyyah al-Harrani wato yayi littafi a cikin wanda yake nuna cewa wannan zatin ubangiji ta tabbata wanda littafin nan idan mun biyi littattafai suna nan da yawa kamar irin su at-tasis da muka faɗa a firar da asasi taqdis wanda shi kuma wannan Ahmad Tuwajiri yayi littafi mai suna wato akidatu ahli al-iman fi khalqi adam ala surati rahman akan cewa yanda kaga annabi adamu haka Allah sifan Allah yake yanda kaga annabi adamu haka sifan Allah yake Allah ya tsare mu wanda Abdul Aziz bin Baz yayi takrizin wannan littafin to wannan littafi idan muka tafi shafuffukan da zaka je can to shafin da za mu je in dai gaba mutum ya iya doki siffar annabi Adamu ya baiwa Allah shi da ya mai da Allah a, a mutum kenan.
to wallahi dai ga maganganu nan Eh sai in dai mutum ya iya doki annabi Adamu ya ce wannan siffan Allah ne. Ai shi da ya mai da annabi Adam to sai wannan in dai mutum yana da irin wannan akida zai zage in hakika ai Wa- duk ɗaya kenan.
to ai abubuwan ne dai sai dai sai dai Allah ya tsare mu mu abin wato wato mu dai abin ya mana girma ne Na'am.
ya mana girma Na'am.
kuma ka san abin da ya sa in ta kokari wai in mun yi magana ne sai a ce mu muka ce amma idan muka bari su ai suna nan ɗaliban ilimi kuma suna ji Na'am.
littafi muke faɗi Mm.
kuma suna duba su gani akwai littafin suna zuwa su tambayi malaman Mm.
idan sun tambaye su a ce musu ku bar shi kawai kar ku saurare shi kar ku saurare shi kuma su bayani shi ga shi abin da yake faɗi a cikin littafinsa Hamud At-Tuwaidiri a littafin nan dai nasa da muke karantawa wanda yake raddi wa albani akan cewa Allah fa yadda annabi Adam yake suransu daya domin a littafin yake faɗin cewa aqidatu ahlil iman aqidan mai imani fi khalqi adam ala surati rahman an halitta annabi adam ne akan sifan Allah sifan Allah din nan haka annabi adam yake wanda mu kuma yan annabi adamu ne in ka kalle mu haka kaga kaga annabi adamu bambancin mu sai da a ce tsayi ko kuma kalan launin fata ko kuma a ce wajen kyau ko wajen sautin murya amma a yanda muke din nan hannu biyu kafa biyu ido biyu hanci mai kofa biyu baki ne haƙwara barkatai ido guda biyu ga jira ga kayi ga ciki ga tumbi ga kaza wannan haka yake to haka annabi adam yake iya a bambancin a ce zira'i kaza ne zira'i kaza ne mu kuma hala wani in ya tashi zai ce mana ba zira'i kaza muke ba mu din nan mun kai saɗi iri na kaza mu kai irin saɗi na kaza amma su annabi adam alaihi salatu wasalamu a yanda suka faɗa din nan yanda ka ganshin nan haka suran Allah ar-rahman yake wannan Iya.
aqidatu ahlul iman fi khalqi adam ala surati ar-rahman littafin sunanta aqidan masu imani shine an halitta annabi adamu akan sifan Allah ar-rahman Shai ɗan hakuri wannan duk ‘yan izala duk ‘yan salaf sun yarda da haka.
to in wannan dai in ba su yadda ba za su kare ta yi ibn taymiya kan kuma haka yana cikin littafin su suna karantawa kullu yawmin.
To, wannan shine wai tauhidin ga shi dai amma yanzu tambaya ai muke yi dama mun ce rudani ne idan muna da amsoshin wa'in na kaga bai zama rudani ba sai su wani bayani abinda muke magana shine a idan ka duba a cikin wannan littafin a shafi da ya ci gaba da karatu yana magana yana raddi wa albani shi yake magana akan albani akan albani ya da'afantar da wata hadisi da aka ce an halitta annabi adam akan suran Allah ar-rahman to shi kuma a shafi na goma sha biyu sai yake cewa wa qad idda al-albani fi ta'liqihi ala kitab as-sunnah li ibn abi asim albani da yake ta'liqi wa littafin nan na as-sunna na ibn abi asim yayi ta'liqi a karkashin wannan hadisin yana so ya rushe mana imanin mu cewa Allah irin sifan annabi adam ne أن هذا الم- هذا المرسل أصح من الموصول وهذه دعوة لا دليل عليها فلا تقبل yace albani ya nuna cewa mursali ya ta hadisi wanda yake mausuli an wani an wani aka kai shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi da'wa la dalila alaiha fala tuqbal albani da'awa yake a fannin ilimin hadisi da ya tabbatar da wannan yace wannan ka'idar ta abin rushewa ne ba shi da dalili kuma wa- fala tuqbal ba za mu karɓa wannan dalilan albanin ba na farko kenan bari mu je gaba sai yake cewa wa qad da'al albani ai sai sake cewa a shafi na 22 sai yake cewa wal jawabu an hadha ta'lil min wujuhin amsan da zamu bayar wa albani wannan illoli da ya kama wannan hadisi ga fuska na farko ahaduha annahu yukalu أن العلل التي ذكرها ابن خزيمة والألباني واهية جدا dalilai da illoli da albani ka akan wannan hadisi mai rauni ne sosai ya bi hanyar ibnu khuzaima ne yanzu ka duba irin wannan wai yana ta ibnu khuzaima kaza da kaza to Allah ya sauki tuwai da ya sake faɗa a cikin shafi na ashirin da ah, da biyu ko kuma arba'in da biyu yake cewa wa kan naqala shaykhul islam abul abbas ibn taymiya ibn taymiya shehin musulunci Ah, Ibn Taymiyyah shi ma Abul Abbas ne.
eh ana gaya mai haka ai Oh, masha Allah, masha mai Allah.
suna duk mai suna Ahmadu Na sani.
idan mai ilimi ne ana mai lakabi da Abul Abbas Oh, okay, okay, duk mai suna Ahmadu, in dai mai ilimi ne, ana masa in ilimin sa ya kai Abul Abbas.
in ilimi ya kai ko bai hayo ibn taymiya ai bai hayo ba Na'am, na'am.
ba ma bai bai aure ba ba ma bai bai aure ba Bai aure ba ma balle yayo.
eh bai ma raya sunnan ba tukun balle ko a ce ya yayi ne ko Allah bai bar ba shine bai yin ba ma tukun Na'am.
bai bane.
na'am.
Eh, na'am وقد نقل شيخ الاسلام ابو العباس بن تيميه في كتابه الذي سماه التافن سا wanda ya faɗa naqdu asasi takdis wanda da muka fara faɗin sunan littafin afwan naqdu asasi takdis to da yake bayani akan wannan magana na shi ibn taymiya kamar yadda shi wannan wato atwajiri yake kawo wannan maganar kenan to shine sai yake ci gaba yake
To jama'a ku hakuri na ga network gum a Sheikh Malam ne, eh man nasu ne. SMK Marafa dan Allah kai hakuri, kai hakuri, kai hakuri. Ah, kai babban ah, follower ne mabiya a nan- mabiyin mu a nan kuma da muke fahim- ah, fahimtar juna. Jama'a kuma masu zagin sa don Allah ku yi kokari ku dena, ah, ku yi hakuri. Ah, fahimta ne kai kada ka fahimce kan da malam Nasir yake yi wala Allah shi kuma bai fahimci ba shi yasa ba abin zagi bane yana da right ya zana abin da yake son ya zana face bai zage bai zage mal- mallum'an- bai zage malami malam Nasir ko wane ne ba bai zage kowa ba shi ma yana kawo shi ma nashi ka'ida ne domin na ga ya zana cewa a ya kamata a gobe kuma a zo a faɗa a gaya alhairin albani kaga shi ma ma a fahimtar shi kenan yasa dan Allah dan annabi masu zagin sa ku daina kai kuma don Allah kai kuma kai hakuri mu yi karatu saboda Allah Malam Yusuf Yusuf daga Libya maso gina san da zuwa to jama'a bismillah ma shek ya dawo bismillah shek to alhamdulillah Yawo.
Ah, sar- ai sarki na dawo na ji kuma kuna ta jawabi eh a ni da wasu ne eh, ina ina kashe eh, wato fitina ne.
kullum muna faɗa maka wani abu sarki na ina roƙon wannan alfarma Mm.
da yawa idan muna karatu na musamman dai a wannan karatu da muka ɗauko mai dogon zango na a wasu abin da ya kamata a basu su huce
eh eh eh, eh.
akwai wanda ba yanda zai yi abin da Na'am, muke faɗi ya rasa wanda zai bashi amsa kuma shi ba Na'am.
zai karɓi gaskiya ba na'am.
to yaya zai yi ya mai da abin ya nuna abin da shi ma ya koya Mm.
to kaga idan kaga yana zage-zage Na'am.
da sauransu bai kamata ma ka kula shi ba. Akwai wanda suna nan a ɗaki in an yi karatun sukan saurara su duba in sun gani su ce to mun ga mun ga stampi. Saka wayin nan babu matsala Masha duk wanda zai yi zage-zage mu ba zagi muke ba da kasa a kawo shi a nan ba. A bari in in akwai admin da suke aiki wanda in sun ga zagin da mutum yayi ya saba da tsarin shafin nan sa iya cire shi ko kuma su goge maganan shi.
Ah, za Amma ku- ko kar ma a kula maganan sa wai har a Ni zan na gani ni zan yi haka duk wanda Eh, ya da shi kawai shi kenan.
A ba Bismillah.
ko in ma baka- a bar sa ma ya ji karatu, a bar sa yana karuwa. Amma Na.
abin da ake so a iya goge zagin dan kar wasu su biyo baya. Domin a kamar yadda wasu ke ce wai wai ka ka ciyar da zakin gidanka domin karen gidan wasu.
Na.
To akwai zakoki da yawa wanda mu ma suna nan na gidanmu ne.
Sosai.
Eh, karnukan wasu in sun yi haushi za su talmaɗe su. To amma dan wannan zakunan su huta a iya a goge wannan zage-zagen kuma kar ya zamo wannan ko kaɗan wallahi duk wanda ya zagi wannan ba shi muka zo duba ba bai burge ba za mu du- juya ba. Malamai suna ce idan ɗaka fasihu fala tujibhu wa khairun min izabatihi sukutu. Idan mutum wawa gaule ya zo ya magana. Dan gaule ne raka yana ta zage-zage da sauransu. Ya dai a bara ba da dalili ana so a kubuto da kai ana so a kwato ka a bakin kuraye, kai kuma ka zo kana ta zage-zage, ta wannan kuskure ne, to kara amsa musu, Masha mafi alkhairi shine shiru, idan Masha mutum ya yi zagi to ka ba mu amsa, amsa yana ina. Abin da muke magana mu ci gaba da karatu afwan sarki, Na, a ai bismillah.
hakuri muna ba wa sarki zaki zagin, hakuri zagin da ake yi, kai hakuri sarki Na- zagi.
Na gode dan Allah ya saka Kai hakuri sarki zaki, afwan. Na'am.
Sheikh Nasir To abin da muke a a- abuwan a karatu na gaba sai yake cewa wannan hukuncin Mahmud Tuwaijiri, Hamud Tuwaijiri, a Tuwaijiri yana cewa ya ce wannan maganar albanin bai da dalilai a maganganun da yake kawo akan hadisi in ji shi. Sai yake cewa yaya zan yi in kula da maganar shi bayan gashi nan نقل الشيخ الإسلام نقل الشيخ الإسلامي أبو العباس ابن تيمية في كتابه الذي سماه نقد أساس التقدير ابن تيمية يذكر الكتاب سا وين يمت سنة نقد أساس التقدير ما رواه الخلال يا دوكو أبن خلال رويته عن إسحاق ابن راه- راهويه كوكما ابن راهوية كمان ده وسكي فدي ثم قال يكسوا فقد صح إسحاق صحح إسحاق حديث ابن حديث ابن عمر حقيقة إسحاق يا إنجنت حديث ابن عمر حديث ابن عمر مسندا وند أكي إن دنجنتا شي خلاف ما ذكره ابن خزيمة wannan maganan ba dai ta saba da abin da Ibn Khuzaimah ya faɗa wanda Albani dauko yana istidlalin rushe hadisin sai ya sake cewa a shafi na 25 din can shafi na 22 a ɗazun baki na ambaci arba'in a shafin da muka ɗauko kamar yadda wannan littafi tun da muka fara a shafi da muka ɗauko shafin farko shafi na ishirin da ɗaya muka zo shafi na biyu littafin bayanin da muka karanta shafi na ishirin da biyu sai shafi na ishirin da hudu sai kuma yanzu za mu karanta shafi na ishirin da biyar a shafi na ishirin da biyar sai ke cewa a shafi na ishirin da biyar sai ke cewa a cikin ci gaba da karatunsa sai ke cewa فلا ينبغي أن يلتفت إلى تدعيس ابن خزيمة قد كتبي كماتا وي منذ ده حديثي gashi ta inganta wai a ce mana ibnu khuzaima ya inganta ya karku kula shi al-hafiz ibnu khuzaima ana magana al-hafiz ibnu khuzaima amma sai sake juyawa sai yace fadlan an tadifil albani lahu balle ma ana magana albani mu kawo hadisi ka ce wai albani inganta wannan fa ana magana ba wahabi ne ba wahabi ne Hamud At-Tawajiri yana raddi wajen kare Ibn Taymiyyah Al-Harrani anan yake cewa kar ku ji mun jawo hadisi ku zo ku ce mana wai wai Albani ya inganta ko ya raunana yace ku watsar da maganar shi Eh?
yau mu kuma ba almajirai Ibn Taymiyyah bane mu ana maganar Imam Bukhari ana maganar Imam Muslim ana maganar Abu Dawud ana maganar Imam Tirmidhi ana maganar Imam Ibn Majah ana maganar Imam Ahmad Ibn Hanbal ana maganar wa'innan Imam Ad-Darqutni al-Imam Hakim al-Imam Ad-Darimi wa'innan manyan malamai da wasu su ana maganar su su in sun yi magana Albani yace bai yadda ba ga wannan su Hammud At-Tuwaidiri wanda su salafawa ne almadiran Ibn Taymiyyah ne almadiran ai, su ɗaya suke da Albani amma suna tare suna cewa albanin nan idan har yayi magana kar a karɓi maganarsa. To wanne ne za mu ɗauka mu? Su wa'innan abin da suka faɗa su sun cancanci su faɗa? To in su in su sun cancanci su faɗa su rubuta mu ya cancanci mu karanta.
Na'am.
Saka ƴan uwa a sani wallahi billahi azim dan ƙara rantsuwa zan ƙara tabbatarwa. Wannan karatun da muke yi da daga ran da muka fara mun ga wani abin da wani ya zo nuna mana wanda ya ce babu kuma kaga babu wallahi da mun zo mun gyara.
Na'am.
da mun zo mun gyara. Kuma ko da ba a taya mu ya sama ba ya yi karatu a kan mimbari yadda wasu daktoci suka shiga gidan rediyo. Da a ce sun zo da dalili sun tsarge maganar da muka yi, wallahi da mun fito mun tabbatar da wannan dalilin. Domin amana ne yake kan mu na mu faɗa abin da muka gani. Duk wani irin abin da mutum zai yi na barazana, ko mutum ya yi shi na cin mutunci, ko mutum ya yi shi na rashin tarbiyya, ba za mu kula wannan ba. Abin da muke faɗi shine kawai idan gaskiya tabbata za mu bi kan gaskiya. Saka wannan shine karshen karatun mu na yau wa bi hadha al-qadri kifaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a za mu bude layi amma ba za mu ɗau kira da yawa ba da yawa ba ku yi hakuri Ah, kuma mu tsaya kan karatun da muka tsaya muka yi a yau Ah, insha Allah akwai zatutuka da yawa da Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa yayi akan cewa wai ba shi ya faɗa ba a cikin littafi ne ya karanta akan cewa a cikin wayannan littattafai akwai fawai inda aka nuna cewa annabi Adamu halittan annabi Adamu kaman halittan Allah ne kaga wanga magana ba karamin magana bane ga mai hankali shi yasa akwai zatutuka da yawa da ya kamata a tsaya a based on kan mu zo mu kawo in ka gana kashe maka waya bi mana ka kawo mana maganan ba- maganan baya baya kenan ba shi muke so mu ji ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola
Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala sarki rai.
na'am kola ya sunan ka rigan nake kira
Sunana Abba Abubakar Ali ina kiran ka daga nan Libya.
Malam Abba Abubakar Ali daga Libya, kana tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi.
Masha Allah ina yi wa sheki na Nasiru suna barka da warhaka.
Yana amsawa.
Ubangiji Ya ƙara fahimta.
Amin amin.
Muna jin daɗi da wannan ilmantar da mu da ake a kodayaushe.
Masha Ana Allah.
wayar mana da kai akan wayannan abubuwa da aka binne mana su.
Na'am.
abubuwan suna ba mamaki kwarai in dai har yan izala sun san da wa'annan abubuwan a cikin littattafansu to abun mamaki ne a ce kuma sun zo suna irin wasu da sunan yan bidiya Hmm.
suna kafirta wasu suna nuna fahimtar su su ne jiri bayan kuma ga wa'annan abubuwan da ke cikin gidansu kwarai da gaske abun yana Gaskiya ne.
ƙara fahimtar da mu wasu abubuwa sosai Allah ya ƙara wa malam lafiya.
Amin amin amin amin. Mun gode.
Masha Allah.
Masha Allah.
Allahumma amin jazakumullahu khairan. Allah ya saka alkhairi jazakumullahu khairan.
Ah, jama'a ku yakuri. Na samu ɗan mishkila kaɗan da wayan ku yakuri. Ah, ku bani minti ɗaya mu sake da ah, minti ɗaya. Ku yakuri. Kira ya yi yawa kan wa- kan wayan hai har wayar ta freeze ku yakuri. Minti ɗaya na restart phone ɗin.
In akwai mai tambaya zai iya rubuta halala ka gani ka karanta tunda suna comment za su iya Eh.
rubuta tambaya.
eh, shi nake eh, kare okay jama'a ku ya okay wayar ta kunnu ah, shi ke ku ya kuri alright to yanzu kira zai iya shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ustaz haruna Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
to ah, kana tare da shek man nasa shek ado musa ta kawo balewa kuma nan layi assalamu alaikum
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
eh to muna ji ka kai shirin bismillah
Sarki zaki ina maka barka da wannan lokaci ina gaida malam Allah ya saka mai da alkhairi.
muna amsawa muna amsawa tare da kai
Abin da muke son su su yi waɗanda ake karatu kan malamin su don Allah in sun tunda sun kasa zuwa su kare don Allah ko da cikin shafukan su ne tunda su a karatu can cikin shafukan su to su yi karatun mu gani da Allah mu ga fitocin da za su shirwa su kare waɗannan maganganu in ba su iya zakuwa na ai ba.
Masha Allah, mun gode maka, to, mun gode maka da naka maganin kai ma shawarar da ka kawo Allah ya saka da alheri. To, uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na kola sunan ka daga nake kira?
Sunana Muhammad daga jihar Bauchi, Najeriya.
To, Muhammad daga jihar Bauchi, Najeriya, kana tare da Sheikh Malam Nasir. Sheikh Ado Musa ta kawo balewa kan wannan layi.
Nake so yi wa shi Nasiru Ado.
Ya hakuri, Ba ne shi ne.
eh, Na'am.
eh, A ya kamata ya sani cewa idan aka samu maganganu biyu daga bakin mutum ɗaya, a ka'ida akan duba wannan maganganun wace ce farko wace ce ƙarshe. Ba za ka ɗauko maganar san ƙwaya biyu duka masa hukunci a kai ba.
mm.
Sai a duba wanne ne maganar da ya a farko, wanne ne maganar da ya a ƙarshe.
Okay, kola, kola, wani, wani magana ya yi farko, wani magana ya karshe?
ya yi maganin cewa albani yana tafiya cewa a gidan cewa Allah shi ne baya mutu. Da Eh.
kuma ya da cewa albani shi ne yana mutu, Allah shi ne yana mutu. Haka ya fara.
Okay, sai ka na tambaya wanne ne farko, wanne ne kuma na biyu?
Ya a shi a a yanzu ai shi ne amsa ai shi ke karsuwa littafin ai bana ba shi fata amsa ba shi ke karsuwa littafin ai. Dan ya kamata ya sani idan yana karatu ya kamata ka zo.
Eh na gane kola baka gane ba kaga domin domin magana yayi maka yayi maka simple. Shi yasa nayi maka wannan tambaya. Ai kaga shi da ya faɗa mu mun ji. Shi yasa nake tambaya kada ka kira shi ina tambayar sa to wanne ne farko wanne ne kashi so bi kai ka kira mu baka chance kai kai ka gyara magana wala Allah kai kana ganin shak yayi mistake. Shi nake to mu baka hanya kai ka gyara magana. da ya ya kamata maganar ya ya zama
A'a, cewa nake da mai da nake masa a maganganun albani ba ya biyu akan maganan sufufin Allah ko Isma'il Allah wanne ne farko wanne ne ƙarshe shi ne ke tambaya ai.
eh na fahimce ka na fahimce ka to yanzu kai a wurinka wanne ne ya kamata ya yi farko wanne ne ya kamata ya yi ƙarshe Shi dai ya kasan shi dai amsa.
a'a to shi ya mana karatu shi ya nuna mana farko ya nuna mana na ƙarshe Ai ya yi karatu ne kawai a
Salamu alaikum.
wa alaikum salam Eh, eh, shi kenan mun gode, akwai wani tambayar ne? In akwai shi kenan, in akwai wani tambaya ya ƙara yi. Mm. Ko ya gaba tambayan, ya tambaye su Ah, kenan.
ya so ya so to bismillah ah shekara da amsa za ka washi kamun nabi Wai abin- ya kallai Abinda, abinda ƴan uwa nake so su fahimta shi ne.
Na'am. A can ya kurka min kai magana jama'a saboda Allah saboda Annabi kowa ya kira in za ka yi tambaya ba Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa kaɗai ba duk malluman da muke kawowa. Dan Allah in za ka yi tambaya kamar sho ka san abin da kake tambayan malam. Domin duk malluman da muke kawo su na gashe su yi ba a sisan nan su. Yasa ka san abin da za ka tambi malam. Kai wala Allah kai ka zo ka yi magana kawai wala Allah kai da kanka baka fahimci abin da ma kake tambayan ba ma. akan wanda kuma zo zauna ya ajiye awon shi ɗaya ko biyu yayi yayi bahasi ya- yayi karatu shi yasa jama'a kowa zai zo ya tambaya ya make sure ya fahimci abin da zai tambaya masha Allah bismillah shek
To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa To, barakatuh alhamdulillah. Ah, akwai wani labarin da ake yawan faɗa, Mm.
an ce abauci ya faru, wai wani wani pasto ne yana program sai yake magana akan yanda za aljanna take.
na daga cikin 'yan tambaya wacce ta kira shi ta ce malam Yesu zai shiga aljanna sai ya sa- ce ta sake maimaita tambayan da ta maimaita sai ya ce to ta dan bashi minti minti biyar ya yi dariya aka ce da ya yi dariya sai ce mata wai kin yi zunubi gwangwami hudu a a a a a a a so tambayar tambayan akwai ban dariya ne akwai abin da bai kamata a yi ya tambaye ni wannan ba Mm.
ni ne fa na ce albani ya zo da rudani sai na karanto yanda anan ya tabbatar da cewa Allah a irin akidan ibn taymiya sak zai sauko irin ta hakikar sauka in an ce nuzuli hakiki ne shine irin wanda muke ba majazi ba sannan yayi istishhadi da magana ibn taymiya a je ma a samu a littafin akwai san kuma sai ya ƙara gaba sai yake cewa Allah sam bai taharruki bai intikali shi ko sai yace duk wanda yace Allah bai taharruki bai haraka bai intikali yace wannan dan bid'a ne da ijma'in salaf da a'imma na ahlus sunna ya fita a sunnan ma kansa ya zama dan bid'a ya zama batacce ya sake ci gaba yace Allah din nan inji albani Allah wasi wasi mayalwaci ne muhitin bil alami kullihi ya kewaye kowane halitta ibn ya ce duk wanda ya ce Allah bai shi da haddi wannan mutumin ya kafirce wa ayoyin Allah wa jahada bi ayatin lahi wa qad kafara ya kafirce bi tanzilihi wa jahada bi ayati ya kafirce abinda Allah ya saukar na alqur'ani ya kafirce da ayoyi to anan kamar yadda ka tambaye shi shi ya kamata ya mana bayani idan ya mana bayani sai ya ce mana to na farko wannan abin da albani ya fara tafiya a farko shine Allah yana waje kaza na biyu kuma albani ya gane cewa Allah bai waje kaza saka albani a na farko yayi kuskure a na biyu ne yake daidai sai mu tambaye shi a ina ya faɗa
Eh, A ina ne ni na- ya ta- ya ni na kuskure samu ne?
mai tambaya ne ai zan tafi ai ya ji ina tambayan ka na ce eh albani ya sake dawowa zai ce a'a maganan nan da nayi na farko duba yanda ya dawo aka he yasa ai na so yin mukolan wannan tambaya na ma ya sauka ne saboda da ya Mm.
saurari karatu da ya kaman ai na yi maka wannan tambaya kuma ka warware ka warware Yawwa.
wannan magana yasa kaga Yawwa.
bai kamata za a yi wannan tambaya ba ma saboda yawwa to to Eh, wannan shine tambaya ɗin- wanda ya kira ya ya yi tambayar sa muna saurara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki.
kola ya suna kirga na ke kira
Sunana Bashir Awal Sarki Zaki.
To, Malam Bashir Awal, ah, kana tare da Sheikh Wal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa.
sai sai ni bashir awal aljasawi ko Mun kira ne mu ƙara mun mun kira ne mu ƙara wa malam godiya kai ma da jinjina Sarki Zaki.
Ah, na gode. Mu- Muna To godiya.
sannan kuma yawa sannan kuma jama'a wannan kwatofin din an fito da shi ne saboda a bambance gaskiya da rudanin da aka kawo. A baya mutanen nan sun ta cewa su rudanin suke so a kawo a ɗauko a zo a faɗi a gani inda shi ne. Akwai wani kola da ya kira da Saudi daga Saudiya, akwai wani kola da ya kira daga Ingila, duk suka ce rudanin suke so a fito da shi. To in dai sun tabbatar gaskiya suke so su tsakaninsu da Allah, kuma wajibi ne su fito kamar yadda malam ya tsaya tsakani da Allah yake so ya bayyana gaskiya. abinda malam yake cewa in yana da kuskure su fito su ce ga kuskuren shi abin da yake faɗi ba haka bane amma da hujja ya yi tsayin da to tunda sun ce an hito da rudanin ga rudanin an hito da shi kuma za su ɓoye kuma su suka rika kira da kansu shi musamman ɗan saudiyan nan cewa shi rudani yake so a kawo a fito da shi muka ce masu su daina sauri tafiya sannu sannu ba ta hana zuwa gashi yau an iso kuma suna so su boye muna roƙon su dan Allah su fito su zo su kare wannan himma su zo su bayyana wa ƴan uwa musulmi gaskiya don kuma ba su fito sun kare ba su ji tsoron Allah bayan duniya akwai lahira kuma Allah zai tambaye su Masha Allah, mun gode Allah ta su kara sai.
fito su zo su bayyana gaskiya Mun kuma gode.
muna malam godiya sarki zaki muna ma iyaye adda Allah ya saka da alheri Amin.
sarki zaki kuma ba ma gajiya muna roƙon Allahumma Allah a amin.
gurin ƴan uwa musulmi Allah ya kawo mana zaman lafiya a shiyayyakin mu Amin, amin, mu amin.
mutanen kasarawa da zamfara muna cikin yanayi sarki zaki Amin, mun gode, mun gode Allah ta saka maka da alkhairi.
Allahu akbar Allah ya Allahu saka maka akbar da alkhairi.
insha Allah za mu ta'adda na alkhairi sai dai bashir Insha a Allah.
sai yanzu na tuna shi dan uwa ne daga dan dume dazu ɗaya daga cikin yan uwa wanda yake London shi ma yake min bayani yace ranan ya ji ina karatu kai ma bashir ka kira daga dan dume ne ko katsina Eh, yace ya ji daɗi shi sai ji kaman shi ya kira sai dan uwansa ya kira sai da halin da ya ji ka faɗa na ake ciki to la wannan dan dume gari ne na bayan Allah kuma ka tsina ga baki ɗaya muna yi muku addu'a da dukkanin biranen Najeriya da irin bala'i yanda yake fantsamuwa din nan Allah ya kawo mana ƙarshen sa amin.
kuma wannan jawaban da yake jawabansa suna da ma'ana sosai duk ran da ya kira za ga maganarsa yana isar da sako la'alla sakon da muka ga falam isar shi yakan zai isar mana Allah ya saka alheri Amin, amin.
Insha Allah.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
Wa'alaikun kuma wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki.
Na'am, kola sunanka da inda kake kira?
Ibrahim Ali Bala ne daga Maiduguri.
Ah, Malam Ibrahim Ali Balalau. To, kana tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta kawo bari kan wannan layi.
Ina gaida Sheikh Al Nasir, Sheikh Ado Musa da Fakada.
Yana amsawa kuma yana jinka.
Am sarki gaskiya ni ba tambaya ne da ni akan wannan ba amma dai magana na
To,
Kama- kamar yadda Sheikh Muhammad Kabir Hayati ya fara kuka suka fara gabatar da abada akan wannan topic din eh,
kuma har yanzu ba a ci gaba ba.
ni, ina ga shawara na da shi malam malam kabir bashir zai iya zama ya samu lokaci kamar yadda shek nasir ismail zuwa yake gabatar da program akan waɗannan nukudodi ya kamata ce shi ma ya samu lokaci wanda zai su ya rika gwargwaron wannan nukudodi ta hanyar ilimi da hujjoji ko kuma bayan ya gama shi na rufe gabatar kamun a zo magana bala akan wannan abin
eh, magananka maganan kirki ne, magana ne kyau ka yi, amma kai da kanka ka san shafinmu na Rasulun Aminin. Duk kowane furka ba wanda zai ce muna hana masa zuwa, insha Allahu ah, ba wanda ba mu gayyata ba. Shi yasa ka eh, magananka magana ne mai kyau kuma har gobe kofa bude take akan magananka da ka faɗa. Shi yasa na san eh, ba na son shiga cikin detail sosai amma ah, ga mai hankali kana nake magana duka za ka fahimci abin da nake faɗa. Kofa bude take ba mu hana ma kowa ba kuma kaman kan da malam Nasir ya magana kuma ina sake nanatawa kullum in dai zauna muna faɗa muna cewa a'a Ah, Malam Nasir na ya bude hanya wai kowane ne, duk kowane ne da ka kalubalance shi a kan wannan zance da yake yi, ba kawai ka zo ka ce, a ai, ka ce baban ah, sh- eh, na Sheikh Nasir din Albani ah, sufi ne, karya kake ba sufi ba, kawai ka wuce, a'a, ka zo ka karanto masa abin da ya karanta ka ce, a'a, larabcin ne ba daidai ba ko kuma a'a wannan ma ba shi a cikin wannan littafi ko kuma a wannan ƙarya ne wa yana kalubalanta kowane ne kaga kuma kullum muna sake maimaitawa sai sa maganan ka magana ne mai kyau kuma na ji daɗin ɗan izala da ka zo kuma kai wannan magana kuma magana mai kyau kuma ba magana mummunan magana ba kyakkyawan magana ne kai kuma muna maka godiya da wannan zance da kai kuma hanya bude yake kan kowane ne ko yaushe ne da ke ce a'a kaman kan da muka tsara wa Sheikh Mal nasa kowane sati so daya shi ma ya zo mu tsara masa kowane sati so daya kai in yana so ma ya ce Malam Nasir zaman da Malam Nasir yayi kan Malam Nasir yayi shi daya ya zo shi da Malam Nasir suka zama haka insha Allah Malam Nasir ba zai kiya masa ba na sani
sosai kamar yadda aka yi mukabalan gaskiya mun ji daɗin mukabalan da ya gudana amma ni a rawa na so a ce ya fara aikin warwaran abin ta hanyar ilimi kamar yadda su malamai ne kowa yana yin magana a malamai a mai rabi ko kuma a yi kokarin warware maganarsa ta hanyar ilimi ko ba haka ba sarki eh na eh na fahimce ka ai shi nake ga maka ba mu kiya ba za ta iya miƙa mai goron gayyata na kamun ya zo a samu lokacin da za a gudanar da debate akan wannan topic din Eh, ka san ka mu mu mun iya na to insha Allah na iya kokari na amma ah da yake kai kuma kana nan kuma a cikin su kuma na san kai ba baya ba kake a cikin su ba.
Bayan wannan warmutan dole zai saurara wani abun zai fahimta a ciki ko kuma ya zama eh Umar Nasir yana da gaskiya kan wannan al'amari ko ba Wayo Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi. Ah eh, wannan zance da ka ka- kai mini insha Allah za mu sake yi kuma saboda mun yi amma kuma za mu sake yi shi kuma yana da uzuri ka gane ko a ko da ke kwanaki Sheikh Man Nasir ya yi hushi ya ce in ya zo kuma ba zai zauna da shi ba kuma saboda ya ba shi lokaci ya ba shi lokaci shi kuma yana da abin yi in ji Malam Nasir abin da ya faɗa bayan jama'a duniya kenan amma na san ga wannan maganar da kai da kuma girmamawa Malam Nasir Sheikh Man Nasir Kadu Musa na san zai huce inda ya sake zai zai zai huce a sake zama na san Malam Nasir zai iya hucewa Dole ya hakuri dole a a wannan hankali sai ya yi hakuri sarki.
Eh, masha Allah, mun gode maka sosai, mun gode maka, Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode.
Sarki sai kuma abu na gaba mun yi magana kwanaki shiru kuma ban ji wannan ɗinka ba a kai.
Eh, na sha'afa, insha Allah, bari mu gama program za ka iya kira akan haka, za ka kira ni private mu yi magana akan haka, in Allah ya da.
Sai na gode sarki.
Na gode, Allah ya saka, Allah ya saka da alkhairi. To, ah, wani ne a cikin, Ayya.
eh, a Allah.
cikin, ah, eh, to, Wahabiya.
eh, wahabiya, To Allah maganar da ka ya maganar a- kirki ne, na, da yawa irin su suna nan na, kullum ina faɗi irin su suna nan da yawa wanda suna kiran mu ma kai tsaye wayo, wasu su ma malamai ne na'am, amma alhamdulillah da yawa sukan kira su ce waje kaza da kaza abinda aka faɗa sun duba na'am, wasu kuma sukan ce su dai basu gane bane kawai amma kuma sun dai nemi a musu bayani basu samu bayani ba wannan yasa suka yi tawakkufi Hmm.
su yanzu ma da yawan su sun ce in dai kawai suka ga hadisi an ce albani ya inganta tunda sun fi yarda da imam bukhari akan albani su kuma sun koma baya sun koma amfani da malamai ba dai suna sukan albani ba amma ga mawkifin su nace to dama mu ba burin mu wai a zagi albani wai ba mu da wannan wani fam abinda muke so a rage mai zunubi shine yanda ya daura mutane akan cewa shi ya kamata a bi kuma ba shi bane sannan ga irin abubuwan da ya zo da su wanda in an bi shi da aje a faɗa nan mahalakar su kansu yan izalan da suke dawar izala Allah su ma za su rasa yanda yi
wayo.
mafiya yawanci ma yafi imani da yanda muka yi imani da Allah a sha'ira yafi imani da su duk da cewa gashi tan dai aqidarsa ya bayyana a can nan kuma gashi yakan zo yayi jayayya da ibnu har ibnu ya kafirta shi kowa ya ji a karatun da muka yi ya tabbatar da kafircin shi ya tabbatar da dan bid'a ne ya tabbatar da batacce ne a irin karatunsa wannan mu babu su a bakin mu Allah ya sani ba mu kafirta musulmi balle malami irin albani ibnu ya kafirta wannan mu ba ruwan mu amma abin da yake akwai shine a maganan da yi na cewa yana da kyau tabbas ya zamo ana yin ta ne a tattauna na mukabala wannan alhamdulillah ta fi komai zaki mun buɗe in dai da za a bibiya ina ga daga fara karatu mu zuwa yau mun kai kusan wata biyar mun doshi wata biyar Ko?
sosai mun doshi wata biyar saboda ai mun tsaya kusan wata wata kusan wata uku aka dinga jayayyar ana so a yi mukabala tunda aka yi zaman farko sai da aka kusan wata uku don bara mu kir- bara mu manta ba har lokacin da muka kirga kusan kwana 60 da wani abu bayan mukabala to an doshi wata biyar abu ne wanda an fara kaman wasa tunda yanzu inda an ci wata uku to wata hudu kaɗan da a rage sai wata biyar to abin da muke faɗi shine alhamdulillah abu na farko wannan karatu ne wanda muka buɗe tun farko da sunan cewa ma mu ba mu yi da niyyar sai an yi muƙabala ba amma shi wanda ya zo da kansa shi ya ga dai zo dai kawo kansa ya zo karatu da shi ma zai yi ta Eh, karatu cewa muka ya ga- zo ne a tattauna Na'am.
yawa ya zo kuma da kansa ya nuna takardu akan cewa shi ma yana da ijaza muka da na albani ya gagara nunawa shi ya zo da nashi ijaza ya daga duk da dai ba mu abin da yasa ba mun zo tallan kanmu bane mu ba mu zo mu yi tallan kanmu ko mu nuna wani abu a wannan wannan kai ya shafa ka dauke mu yanda ka ga dama amma abin da muke faɗi in gaskiya ne kai ka tabbatar mana in ka ga dama ka dauke mu abokanka ka dauke mu kannanka wanda ba san kowa duk wannan ba shi bane matsalar mu abin da muke faɗi gaskiya ne shine kai damuwar mu kalmar mu kaza ne mu kaza ne wannan Allah shine mafi sanin abin da ke daidai kuma ba wannan ne abin da ake bukata ba imanin mu da shauran mu shi ake bukata da kuma gaskiyar mu kawai to wannan shi damuwar mu kuma shi da kansa ya zo da kafarsa da kafansa ya tsallake ya balladansa in ya ga dai zo mun abin da muka ja dayi shine ƙarairayi da aka yi a karatun da muka gabata musamman a zaman muƙabala kusan guda shida ya ayyana na ce kaza na ce kaza duk na bi na warware su sannan ya zo ya ambata cewa yana da tambayoyi talatin a wannan topic din tambayoyi talatin din da in dai an yau an- an an masa makabarta to zai tafi da su a zuciyarsa saboda babu su shi ya kirkiro su sannan nukda muka ware muka ce ga su yanda za a yi zama a kansu saka wannan kofa a buɗe yake wasu malamai ma sun kira bayan shi amma idan suka kira bayan shi muka ce to ba komai a zo a tattauna wasu sai su zo su ce to su sun gane kaza yanzu to in ku gane kaza ai mu ma haka muke kai duk wanda zai ce ka ce albani ba malami bane ka zo yi mun dole da kai albani malami ne ce masa dan Allah yana nace albani ba malami bane shek albani fa ake rubuta kullum rudanin shek nasiruddin albani haka ake rubuta ba inda muka ce ba malami bane sai domin hujjan jahilci ake so a yi wani in an zo kawai zai zo ne da littafi kaman a bayansa dan haka wani ga yana min raddi ya sa littafi a bayansa ɗaya biyu jere-jeren littattafai wai na nuna musu wannan na albani ne wannan na albani ne wannan na albani ne to ya ce ba malami bane sai kawai suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ba malami bane wannan fa nasa ne wannan nasa ne sai ya ga wanda sai ce to ku gaya masa ya mutu da bakin cikin salamu su ga karantawa wai ya min raddi laita hulau sakata lakana aula da ya haƙura dadi da kai zai jira ta masa shek albani ba ma malam ba shek albani amma matsalar da take yadda matsalar take daban ga wajen matsalar kowa yana gudun matsalar wannan ba daidai bane aqidan nan fa wannan ba muna tattauna zatin ubangiji ne idan muka sauƙaƙe su muka je wajen wajen manzon Allah hankalin mutane sai ya tashi Mm. Eh?
wallahi hankalin mutane sai Wato ya tashi wato cikin komi ba mu yi komi ba kenan.
Allah ya sauke za mu zo karatu Allah ya kai mu
Wai ya zuwa. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shak ah, Malam Hassan daga Cote d'Ivoire.
da dama albarka ne sallallahu alaihi wasallam ba mu ko faɗin gaskiya
Assalamu Wa alaikum alaikum Shak Ma- assalam wa rahmat- eh, Shak wa Hassan.
alaikum assalam wa rahmatullah.
To, Shak Hassan kana tare da ah, Shak Malam Nasu Shak Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi.
Masha Allah, masha Allah. Sarki zaki ina gaida ka kai kan kaskuna.
Muna amsawa, muna amsawa.
Sannu da kokari kuma sannu da hankuri.
Masha Allah, ina godiya, ina godiya.
Wayannan abubuwa guda biyu mun muka shaida kana da su kana da hankuri kuma kana da kokari Allah ya saka maka alkhairi.
Na gode, na gode, Allah ya saka.
Sannan a ina ina yi da gaisuwa ta ga shakki na shehi na shek malam nasu Ado Musa.
almajiri Allah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara ayyada ku akan taimakon gaskiya.
Amin.
Allahumma amin wato sarki zaki abin da ke faruwa shine wallahi ina makarantuwa da Allah wa ta kana sura don Musa ta dalilin sannan mu inda muke maka magana na Cote d'Ivoire ɗayan izala da yawa ne suka suke godiya Eh?
ƙarƙashin ƙasa bisa ga cewa cewa tun da suka ba su ba su taɓa sanin cewa Al- albani bai da ba- bai da malamin hadisi ba in ba ga shekara su Ado Musa ko sun tabbatar da abin haka yake dan sun tabbatar duk wanda suke sun kawo da shi cewa haka ne ab- eh, ‘Yan izala, ‘yan izala na yi muku godiya.
Allahu akbar iya akan cewa su ba dan shakka na zuwa da Musa ba su taba shi ba wanda Allah ya ba wannan fikira ta ce shi gano cewa albani haka kawai ya ka ɗauka hadisai yana yana da sa'afa su yana sauke sahawa da ya ga dama yan baki shaka na zuwa abu musa sun gode da duk littafi duk hadisi in dai ba albani ko idan ake ya saka haski ba sam sam ba su yarda Ina da lafiya ina da amma yanzu sun gane cewa shi albani haka dai ya ɗauki hadisai kawai wanda ya mai daɗi ya ce fahimin wanda ya gama ya ce da ikon ba ba ba wai irin hadisi yake bi ko kuma yana bi hanya ta sanin Wato, wato, wato karatun nan tana da amfani fiye da kanda ni da Malam Nasir ma muke muka fahimce shi ma.
wallahi wallahi ko ina a duniya ko ina a duniya wannan abin shi kana so a mutu Allah saka mai alkhairi ya haska mutane wani abu wanda mutum da aljani gabanin sa ne ba wanda Allah ya ba wannan fasaha na cewa bari mu ba wai har da albani ko ya ce albani ya ce da ibi albani ya ce sai sai gare shi na gano shi a ce dai kawai to shi burusu yake dai abin da mai dadi ya ce sai wanda ya mai dadi ya ce da ibi Mm, Allah ya saka, Allah ya a saka.
takaice kenan yanzu duka littattafai kamar sunan suriya da salihi na duka littattafan nan wanda suka dai ta'aliki suna suna ainihin sa na su ra'ayi albani ya ce kaza albani ya ce kaza duk yanzu sun yi watsi da wannan magana sun ce duk abu ya kace albani ne ya taba shi yace kaza yake to ba su aiki da shi sai sun diba abinda magabata sun Alhamdulillah, alhamdulillah.
Allah Alhamdulillah.
ya saka maka da alkhairi. Wato shayi a wannan karatu kuma a ci gaba eh mun gode maka sosai Sheikh Malam Hassan, mun gode maka Allah ya saka da alkhairi. Mun gode, mun gode.
aga aga aga Wato Sheikh Ma Sheikh a wannan karatu tana da muhimmanci fiye da kan da ni da kaiwa muka fahimce shi ma a shi.
Allahu akbar, Allahu akbar, gaskiya ne.
Mm.
Gaskiya ne Na'am.
wannan. Gaskiya ne.
Na'am.
Allah dai kuma ya ƙara ganar da mu gaskiya. Kuma ai maganar da yake faɗi haka ne. Idan ba haka ba misali, yanzu shi albanin, ai yanzu malaman da muka kawo ba malamin ɗariƙa a ciki gaba ɗaya. Duk malaman wahabiya ne. Dukkaninsu ba malamin ɗariƙa. Hamud At-Tuwaijiri ba ɗan ɗariƙa ba ne. Ba ma- matsalar ba ta ɗariƙa ba ne, matsala ce ta kare sunan manzon Allah.
Sallallahu alaihi wasallam.
matsala ce ta ba da kariya ga zatin Allah. Ana magana, magana ce ta malaman su sun tattaura ta yasu yasu sun yi. Allah sauke, Allah sauke.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola.
wa alaikum assalam sarki zaki Na'am.
Allah ya saka Amin amin tare da ke yan hakuri ya sunan irin kangare ba yi ba na na na gaji sannan na same ka Wayo wayo na zo ne na zo ne.
ina ma malam Abdulnasir gaisuwa Yana amsawa.
sanda kokari Sannu ka ne.
Allah ya saka Amin amin amin.
Allah ya bar muna kai kuma Amin.
Rasulul Amin Allah ya Sama, Allah ya sama.
sa ya siya ka nan Mun gode sosai. Ya hakuri mu da wa ke magana daga na ke magana.
kai da Zainab ke magana daga Belgium Okay, Abiya Zainab daga Belgium. Oyo muna godiya.
eh sannan kuma kana sa zikiri annabi sai ya sai ya cike mu sannan sai ka cire zikirin kuma sarki zai sai ka bari ya buga ya daidai Ta insha Allah zai roke walluman duka in za mu karatu su bari mu buga eh, zikirin annabin gaba ɗaya yawa sannan su fara magana. Oyo insha Allah za mu cika alkawalin Allah ya dajiya. Eh insha Allah. Muna godiya. Muna godiya. Assalamu alaikum. Oyo. Ah to. Ah, To, masha Allah, Eh.
jazakumullahu khairan.
eh.
Eh.
To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Jama'a za mu dauki kira biyu kawai shehi ya samu ya huta ku ya kuri. Na'am kola sunan ka daga Niger kira? Ah, Malam Hamidu daga Libya. To kana tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi.
ina yi maku fata kan sarki zaki ina gaida ka Muna amsawa, muna amsawa.
ina yi maka fata alkhairi Masha Allah muna amsawa.
ina gaida shak nasar
Yana ji kuma yana Ma- amsawa.
Masha Allah, jazakumullahu khairan.
Ah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Hamidu bari mu ajiye ka mu ɗauko sabo. In ka gyara network ɗinka za ka ta dawo ya hakuri. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
Hello?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya sunan ka daga na ke kira?
Sanusi daga Mali.
To, Sanusi daga Mali, kana tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa.
da fari da yana biya gaisuwa ga shek na shek nasir Allah ya saka da alkai Amin, amin, amin.
insha Allah muna da rubu
Muna jin kamalan Sanusi daga Mali.
ina gaida shek na shek nasir Allah ya saka da alkai muna godiya sosai insha Masha Allah, muna amsawa.
insha Allah
To, shi ke da mun gode. Su Malam Sanusi kamar gaisuwa ya zo ya yi. Jama'a kira na ƙarshe a To, mun muka yi gode da alkawari, gaisuwa.
shi za Mun mu gode.
yi yanzu.
mun Eh, gode kira na ƙarshe da muka alkawari. Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kola da na check network ka da kyau kira na ƙarshe kawai muke so mu yi yanzu. Bari mu aje shi mu ɗauko na ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Kola.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki.
Kola ya sunan ka daga na yake kira?
Taso ne yana kira da kasar Libya.
Nasiru daga ƙasar Libya. Kana tare da Sheikh Malam Nasir ah, Sheikh Ado Musa a Najeri. Eh, wannan wannan Sheikh Nasir a Najeri ne.
Masha Allah. Sarki zaki muna muku fata alheri.
Muna amsawa.
Ƙarar da gaske sarki zaki. Ina gaida da malami na Sheikh, ina gaida shi sosai da gaske.
Yana amsawa.
Ayya, gaisuwa da kowane zo yi muku na godiya muna godiya muna godiya Allah ya ƙara ilimi.
Amin amin amin amin ya rabbi amin summa amin. godiya muku godiya muku Alright, jama'a don Allah masu kira ku yi hakuri za mu ajiye kowa a shek ya samu ya huta. Insha Allah kai da kake da na ya koyi masu kowa ba za mu doki kowa ba kowa. Kai da kake da tambaya ne da za ka yi ka ad- ka adana ka ajiye za mu roke shayi karatun da ya yi yau. Kai da kake da tambaya da za ka yi a yau ka ajiye zuwa sabon sati in Allah ya dan shayi ya dawo. Za ka ka gama na yau da na wancan sati ya so a kai masa tambaya in Allah so ya yarda. Shi yasa jama'a kowa ya hakuri. Ah, shak ah, za a yi taliki sha mana addu'a.
to alhamdulillah wala udwana illa ala zalimin wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mun gode wa Allah mun gode wa Allah kuma kullum roƙon da muke Allah ya gyara niyyar mu Amin, amin, amin, amin, amin, ya rabu.
اللهم نور بالعلم قلبي وفعني بدعائك بدني وخلص من الفتن سري واسلل بالاتباع فكري Allah ka tsare mu daga dukkanin fitina Amin, kuma wannan karatu yan uwa da suke daukan cewa muna yi ne don wani abu insha Allah a sannan a hankali gaskiya zai bayyana musu har cikin gidajensu kuma a iya kokari da gurgudo eh, shai, na'am ya kuri, ah, da ina rokan alfarmanka ban taba yi ba, amma yau zan yi. Ina rokan alfarmanka da alfarman jama'a da ke kallon mu a nan kuma ina roka jama'a kowa za ka ka amsa amin ko kuma ka zana mana amin. Ina da wani bukata ne Allah ya Mhm.
tsare mu da sharrin masu sharrin. abin amin bukata kawai da nake nema kenan a yi min wannan addu'a wannan wannan Ina addu'a cikin du wannan du fitina.
du za a yi ta ji za a yi ta roƙo za a yi ta roƙa maka na ce kuma mu ma za mu yi ta yi na da yan gode uwa da dama baki daya kuma da wanda suke sauraron mu wasu daban-daban kowa da bukatunsa na mun sani su ma Allah ya biya musu amin kuma amin.
insha Allah za a yi ta maka addu'o'in alkhairi na duk yan gode uwa kuma muna musu kyakkyawan alkh- fata da addu'o'in alkhairi abin da kake tsoro na ban tsoro Allah ya sani Allah ya ingije maka amin dan sirrin da ya kiyaye alkur'ani da shi amin domin sirrin da ya kiyaye garin Madina da shi domin sirrin da ya kiyaye garin Makka da shi amin ya da Allah abin da ya kiyaye watanni hudu masu alfarma amin kuma mu ma abin da muke tsoro Allah ya shiga tsakaninmu da shi amin kamar yadda ya shiga tsakanin annabawa da cutar wani shaidan na imaninsu amin muna roƙon ubangiji wa yake sarki ƙasashenmu muna cikin wani hali musamman nan Najeriya a arewanmu muna ganin halin da ake shiga na tashin hankali Allah muna tawassuli da wannan lokaci muna tawassuli da alkur'ani muna tawassuli da annabin mu annabi Muhammadu ya Allah ka zama gatanmu Allah ka share hawayenmu yan uwanmu da suke garin Katsina da suke garin Zamfara da suke garin Maiduguri da suke garuruwan Jos da suke garuruwa daban-daban daban da kuma dukkanin kasashenmu na musulmi da wanda ma ba na musulmi ba Allah ka zama da kowa lafiya musamman kasan kasashenmu na Afirka Allah ka yaulata arzikinsu Allah ka ba su shugabanni jagorori na gari duk wanda yake da niyyar cutar da mu Allah ka yi awon gaba da shi wanda yake da amfani da mu Allah ka karfafe shi ka ɗaukake shi Amin.
albarkan annabi Allah ka haɗa kan musulmi da musulunci Allah ka ingije kafirci da kafirai ka tabbatar da gaskiya ka taimaki masu gaskiya Allah ka taimake mu akan gaskiya ka ba mu ikon faɗin gaskiya ka ba mu ikon isar da gaskiya فاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Sheikh Allah ya saka da Alhamdulillah, alkhairi masha Allah.
Allah ya sa ku kuma Sheikh Masha Allah ya Allah.
hada hankulan ku gaba daya wallahi tana Mm.
muke yi muna jin dadi ga Sheikh Abdul Fatai Zaki Faida إيه.
ga Zaki Mm.
Faida kuma Sheikh Junaidu ga إيه.
ta الحمد لله Al-Mahdi ga Sheikh Eh.
Burhanuddin Eh.
eh, ga Sheikh wallahi ga Sheikh Isa Jaja ga Eh, Allah.
Sadauki ga Sheikh Mune wallahi ababen ku na da ban sha'awa wallahi shi ababen ku Astaghfirullah na da ban alazim.
sha'awa wallahi Allah ya wasu kare garuruka karfafa mu duka.
akwai ina shan kira sosai wasu garuruka ko Ghana wallahi ana kira da su wallahi yau kan da kuke yana da ban sha'awa da an samu Allah.
kuma haka saboda abin da yasa nake wannan magana shayi wai eh, in aka kai gun wanka wai ba boye cibi ko me yake cewa wani abincin da Hausawa ke yi ne a shayi haka muka samu shehannanmu ƙasar Ghana wallahi shayi haka suka tashi gwanin ban sha'awa soyayya soyayya da juna amma da aka kai wani wuri Allah.
ce mabiya masoya aka nemi aka shiga aka nemi aka shiga tsakaninsu amma wallahi Allah ya tsare.
dumman dumman kaka na ganin wallahi kamilallun mutane ne mutanen arziki ne mutanen kirki ne kuma kan da ku tashi haka wallahi shi in ka duba tarihinsu haka suka tashi tun suna ƙanana wane na ji ma wane wane na ji ma wane in abu ya same ka ai ina gani akan shan abul fatai na ga kai ka fi kowa damuwa in nayi magana da shek junar shanga shi kaman shi ma ya fi kowa da- damuwa in nayi magana da kowa ne shanga kaman kowa ya fi kowa damuwa haka ake ji da juna to amma shayi roko da tsoron Allah da muke yi Allah ya cire fitina tsakaninku Allah ya cire duk Allahumma wani amin. Allah ya mana haka fitina baki daya.
da zai zama shaidanin mabiyi da kake ganin a'a wallahi na fi son shai jinai wallahi ban son shek mal nasir adu musa kai munafiki ne wallahi a'a na fi son shek mal nasir shek adu musa wallahi ban son shek eh, shek abu fatai wallahi kai munafiki ne domin su wayannan malluman da ga su nan kansu haɗe wallahi kuma suna soyayyan juna soyayyan Allah ya kara hada to kan.
ya kamata Allah ya kara kan da hada kan.
suka tashi haka mu kuma mu biye mu kuma mu tashi haka da soyayyan juna wallahi yana da hatsari sosai babban hatsari ne shi yasa jama'a ah, mu ma muna rokan musu Allah Allah ya hada hankulan su gaba daya ya Allahumma.
ƙara hada hankulan su bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam to shi Sallallahu alaihi wasallam.
ina ga ni ma addu'an da nayi muku kenan Allah ya To taimake ku gaba alhamdulillah.
daya Allah ya biya bukata. Allah ya biya bukata. Rabbana atina fid dunya hasana amin وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na gode assalamu alaikum shek assalamu alaikum